wallahi tallahi abokin su bai saka wurin halaka wa ma yantiqu anil hawa bai yi magana kuma ba yi magana akan furucin son zuciya nan wajen da Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa malamai sai suka ce nan da Allah ya ce ma yantiqu manzan Allah ko in dai leɓansa ya motsa wani harafi ya fito daga kan harcensa to wannan maganan ba son zuciya bane wannan maganan ba raɗin kansa bane wannan maganan tana cike da isma sabanin abin da wahabiya suka tafi a kai wanda a wannan akwai keta manzon Allah cewa annabi ma'asumi ne a iya abin da ake masa wahayi amma abin da ba wahayi aka masa ba na mu'amalan yau da gobe mu'amalansa da matansa mu'amalansa da abokansa mu'amalan kasuwanci da mu'amalan yaki a wannan annabi ba ma'asumi bane akai zai iya yin kuskure har a gyara masa wanda na ji daga cikin zage-zagen da Idris dutsen shi ya yi a janabin manzon Allah ya ce duk wanda ya ce manzon Allah baya kuskure ya yi ƙarya ina son ma insha Allah zan danna muku kuji sabila da magana ne wadda wato shi magana dama zaren bunu ne idan mutum ya faɗe ta to bai san a inda za ta tsaya ba ya ce duk wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya kuskure to wannan ya yi ƙarya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya yin kuskure wanda da Allah ya ce wa mayan iku anil hawa baya furci duk kalman da zai fito a bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ba zai taba zamowa a cikinsa da akwai son zuciya ba daga cikin sahabban manzan Allah kafin na danna mana maganan da ya faɗa na cewa annabi na kuskure akwai sahabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da duk abin da ya ji daga manzan Allah sai ya rubuta duk abin da ya ji daga gurin manzan Allah sai ya rubuta sunansa Abdullahi ibn Amr duk abin da ya ji sai ya rubuta sai sahabbai suka ce ka bar rubutawa wasu daga sahabbai ka bar rubutawa yakan yi magana wani lokaci a cikin fishi yakan yi wani magana wani lokaci ba yana cikin wato safa'i ne na nubuwa ba sai ya zo wajen manzon Allah sai ya ce ya rasulullahi ina rubuta abin da na ji daga gurinka kowane iri ne sai aka ce na bar rubutawa sabila da akwai lokacin da kakan yi magana cikin fishi manzon Allah sai ya ce uktub ka rubuta uktub ka rubuta annabi sai nuna harshen sa yace fa wallazi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa alhaq na rantse da wanda raina ke hannunsa wannan harshen babu abin da yake fitowa daga wannan harshen sai gaskiya anan malamai suka ce isma ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da manzon Allah zai faɗa da duk abin da manzon Allah zai hakaito da duk wani ra'ayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bayar ko ya faɗa ko ya yi ishara da shi ya ku jama'an musulmi wannan al'amari al'amari ne da ya cicira al'amari ne da ya kai yanda ya kai al'amari ne da babu musulmin da zai yadda ana maimaita wannan batanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune yana rayuwa yana cin abinci yana hulɗoɗinsa ba tare da ya ga wata al, wato alfarman annabi da martaban manzon Allah ta bayyana ba saboda haka ne muke kira zuwa ga gwamnatin jiha muke kira zuwa ga gwamnatin jiha ba ma iya gwamnatin jiha ba muke kira zuwa ga gwamnatin ƙasa ga baki ɗaya da cewa ta gaggauta ɗaukan mataki a kan wannan al'amari domin ba da kariya ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan kuma har yanzu bayan a najmi Allah ubangiji ya ce ma dalla sahibukum wa ma gawa jawabul kasami din sai zamanto dilala ne akan martaban annabi da kiyaye alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka kaman wal fajri وليالي العشر والشفء والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر wannan duka wannan rantsuwan an kawo su ne domin me a ƙarfafi zuciyan manzan Allah a kan kar ya yi rauni kar zuciyansa ya yi gizau dangane da abin da yake gani daga gurin kafirai dangane da abin da yake fuskanta daga gurin makiya musulunci makiya makiya makiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kwa wadduha wallaili idza saja sukutun ma an saukar da ita ne dan a rarrashi manzan Allah domin an saukar da wadduha ne bayan kwana arba'in da yankewan wahayi gabarin manzon Allah kwana arba'in wahayi bai zo ba makiya annabi suna ta dariya suna murna suna cewa wada'a muhammadan rabbuhu ko kwa abinda wato wasu daga cikinsu suke cewa ma ara shaidanaka illa qattarakaka suna faɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina malan na'ibin yake a ɗauko wasu kujerun mana malan aje a ɗigo wasu kujeru Sheikh Nasir tafaddal taso Sheikh na'am na'am ma ara shaidanaka illa qattarak tarakak suka ce saboda batanci sai suna zagin annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sai ya ji damuwa dama kuma kullum Allah yana rarrashin manzan Allah wala allaka baki'un nafsaka ala afarihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafa da ka ji damuwa kana daga hankalinka ya rasulullah saboda ba su yi imani da abin da ka zo da shi na alqur'ani ba me zai faru sai Allah ya saukar da suratul duha su kutum domin ta zo ta rarrashi annabi akan yankewan wahayi ta rarrashi annabi akan izgili da muzanci irin na kafirai shine abinda busiri yake cewa wa kafahul mustahzi'ina wa kam sa'a nabiyyan min qaumihi istihza'u kullu amrin naba nabiyina fashiddatu fihi mahmudatun wa raqa'u law yamassu nudara hunun minan nari lamaktira lin nudari sila'u yace Allah ya isar ma annabi daga masu izgili dan Allah ya ce innaka fainakal mustahzi'in dan Allah ya ce fa sayfikahumullah sabila da sau da yawa izgili yakan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji bai ji daɗi ba to sai Allah ya saukar da wannan sura guda wanda suran ta fara da rantsuwa tsakiyanta ya koma rarrashi ta aka koma ambata ma annabi nau'o'in ni'iman da aka masa wanda rantsuwa ne farkon suran tsakiyanta tasliya ne ƙarshen suran kuma ƙarfafawa ne da ƙarfafa gwiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duka wannan ana yi ne saboda manzon Allah ga yasin wal qur'anil hakim yasin malaman tafsiri da yawa sun ce ana nufin ya sayyidu ne ma'anan yasin kenan sai aka yi irin ɗabi'ar larabawa na su shafe wani harafi daga cikin kalima amma kuma suna nufin wannan kaliman ne kamar in da su ce ya sahibu sai su ce ya sahi saboda haka Allah sai ya ce yasin ya kai shugaba malamai suka ce da Allah zai tabbatar da yasin ana nufin annabi ne shan da Allah ya yi sallama ma annabawa daban-daban daban-daban sai ya ce annabi kuma salamun ala ali yasin aminci ya tabbata ga iyalan yasin sai aka ce yasin ana nufin annabi muhammadu ya ku jama'a idan za a zo ana fada da annabi allah ya mayar da fadan da shi ake yi allah ya karbi fada idan za a zambaci annabi allah ya mayar da wannan zamban da shi ake yi ko fiye da haka sabida zagin allah ilhadi ne kuma akan iya kashe mutum ta hanyar ilhadi amma a je dukkanin maganganun malaman duniya babu wani laifi sama da zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko shirka bai kai shi girma ba shirka dai shine akbarul kaba'ir ko to akwai waɗanda suna shirkan kuma suna ci gaba da shirkan kuma ba a tilasta musu ba la ikraha fi din amma zagin annabi Abu Lahabi ba zagin annabi yayi ba yana fada karaba tsakaninsa da manzan Allah Abu Lahabi wa ne ga mahaifin Sayyidina Rasulullah amma ka duba yadda Alƙur'ani ta sauka da ayoyi masu ɗumi masu tafarfasa Allah yana ce tabbat da abi lahabin wa tabba yanda ka san wato an fusata shugaba yana fada da kalmomi wanda suke bayyana daga nabara fishi aka Allah ubangiji ya fada tabbaci da abi lahabin wa tabba ma agna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab duk wani abin da yayi na nagarta a baya da dukiyar da ya tara duk ba za su masa amfani ba saboda mene saboda ya taba manzon Allah abin da yasa na ce ko shirka girmansa bai kai girman taba manzon Allah ba akwai gurin da Allah Ubangiji ya gwama shirka da ɗaga murya a gaban annabi natijan da suke haifarwa ga mutum ɗaga murya a gaban annabi Allah sai ya ce an ta habata a amalukum wa antum la tashkurun ayyukanku da su rushe ba tare da kun sani ba إن الذين ينادونك من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم قو يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم كركو لغا مريانكو فوق صوت النبي سمد مريان النبي ولا تجهروا له بالقول kar kuna musanyan magana kuna bayyana magana tsakaninku da annabi ka jahari ba'dikum li ba'din kaman yadda kuke bayyana shi ga shashi an tahbata amalukum he ayyukan ku su rushe gaba daya wa antum la tash'urun ba tare da kun sani ba nan fa da Allah ya ce an tahbata amalukum wani irin jarraba ne daga Allah mafi muni da intikami domin mafi munin intikamin da dai Allah zai maka akan laifi shine Allah ya zara imanin ka kai kuma kana tsammanin kai mumini ne kana ta aiki ka ki tuba kana ganin daidai kake yi ka yi ta aiki kana ganin kana tare da Allah to Allah ya zara imanin ba tare da mutum ya sani ba wannan shine fa sakamakon daga murya a gaban sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwa ya ku yan uwa Allah ya ce kar ku bayyana magana tsakaninku da shi to Idris Abdul Aziz lokacin da ya yi munin maganan nan a janabin manzon Allah magana yake yi akan wasu daga cikin mutanen da a gurinsa mushrikai ne a gurinsa kafirai ne duk lokacin da zai kira su yakan kira su ne da muzantawa ya kira sunan Shehu Tijjani ya ce mushe ne wal iyazu billah maimaitawa bai da daɗi ya kira sunan shehu abdul kadiri ya faɗi wannan magana ya kira sunan shehu ibrahim ya faɗa ya shehu dan fojo duk ya faɗa da ya gama faɗa sai ya kuma ce ko wani sai ya faɗi annabi akwai kuma wani kuskuren da ake yi ma wajen nana ta maganan da ya faɗa maganan da ya faɗa girman sa ya shige iyaka cewa yayi kowa na bana neman taimakonsa abin da ya faɗa kenan ya ƙara faɗa da tafi wannan ma ya ce ko shi wani ya san ya san annabi da Allah ya ce wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum wa antum la tash'urun kar ku bayyana ma manzon Allah ku yi aman magana ku yi kucan magana akan manzon Allah kamar yadda kuke bayyana shi ga shashi matan manzon Allah fa ɓoye magana suka yi tsakaninsu suna yaɗawa tsakaninsu irin na kishi na mata Allah Ubangiji ya fito ya yi maganganu a sarar buhu in dallaka kunna an yi baddilahu azwajan khairan min kunna muslimatin muminatin qanitatin ta'ibatin Allah ya ce Allah yana dabda idan annabi ya sake ku ku je in abin duniya kuke nema ku je ku nema amma Allah zai canja ma annabi mata masu kaza masu kaza masu kaza karshe ma Allah sai buga musu misali ضرب الله مثلا للذين كفروا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فكانتاهما falan yugniya anhuma min Allah shay'a wa qila dukulan nar ma adakilin Allah sai bugo musu misali yace ga matan annabi Nuhu da annabi Lutu suna karkashin nagarin bawa ne amma da suka ha'ince shi me ya faru sai Allah ubangiji yayi fatali da su ma matan annabi ne fa da Allah yace lastunna ka ahadin minan nisa ashe ba za a san ladabin magana a janabin manzan Allah ba alfaza zai cewa yayi zinil qaula zinil qaula in hawalta madha muhammadin yau ko yaban annabi muhammadu da kai ka auna maganan ka gani fa fi kulli qawlin mustahilun wa ja'izu a kowane magana akwai maganan da ya dace akwai maganan da bai dace ba idan Allah ya ce wa manzan Allah ya ce wa sahabban manzan Allah wanda su ne khairul qarni khairun nasi بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده النبوة الله يتي musu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u kada ku sake cewa manzon Allah ra'ina Allah ya ce la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli kar ku yadda ku gilma gaban Allah da manzon Allah Allah ya ce musu la tarfa'u aswatakum kar ku daga muryan ku sama da muryan manzon Allah Allah ya ce ma wasun su ba su da hankali saboda sun daga murya a gaban manzon Allah dan Allah yaya kake ji da a samu wanda zai yi gatsali wa manzan Allah ya ce ko annabi wallahi wannan maganan ta yi girma wallahi wannan maganan ta kai sama ta kekece saboda ita wallahi wannan maganan ya kai al'arshi ya girgiza saboda shi wallahi wannan maganan ya kai a tashi kiyama saboda shi ba dan annabi Muhammadu ba ba dan annabi Muhammadu ba ba dan annabi Muhammadu ba jama'a mu dawo da hankalinmu jikinmu mu sake auna maganan da yayi kaddara tasliman jadaliyan annabi ba yi da wani alfarman da za a karba tasliman jadaliyan wal iyazu billah ba dai ma khayyalu ba ba dai ma khayyalu ba amma kaddara haka kaga annabi ka faɗa masa wannan magana ka nuna masa gajiyawansa kai gajiyayye ne ba ka da abin da zan nema ko kai ba zan nema a gurinka ba wallahi ko ma gwamna kai haka ka ce ka dan iska marar mutunci ko ma sarki kai haka ka is manzan manzan Allah ne ya ce isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaikum abdun habashi ko ba habashe ne bakin fata aka daura muku shugaba ku ji ku bi ku girmama shi to koma wani sibiliyan kafa wannan magana ka tozarta shi ballantana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje saboda ga malamai sun riga sun iso zan rufe magana na da kalma kwaya daya zuwa biyu wannan ba mas'ala bace ta sabanin fahimta ko ta kara wata aqida wannan mas'ala ce ta an taba musulunci gaba daya wannan mas'ala ce ta an taba annabin musulunci kuma na rantse da Allah da wallahi tallahi billahi azimi la ilaha illa huwa yan wahabiya da suka taru suke goya masa baya akan wannan wallahi da wani arne ne John ya faɗi wannan maganan ga manzon Allah ya ce ku annabin naku da kuke maganan san ba mu san sa ba mu neman taimakon sa wallahi da sun ce an yi batan cewa manzon Allah Wallahi.
da sun fito sun yi kudu ba sun ce wallahi an taba manzon Allah inda a ce wani ne wanda ba musulmi yayi ba kuma wallahi inda wani ne ba musulmi yayi ba da duniyan nan ta dau amo da sauti cewa annabin ne da yake da mabiya over 2 billion na duniya ɗaya cikin kashi uku na mutanen duniya duk jama'ansa ne ka ce ba ka neman taimakonsa ko shi ba ya ka nemi taimakonsa ba wallahi tallahi da duk hankalin duniya ya tashi kuma lallai kafiran duniya za su fahimci cewa ba mu ɗauki annabi da kima ba in dai za mu iya ganin idan annabi mu ce ma annabi ko kai wallahi ƙaryan mu ya sha ƙarya kuma wallahi Allah ba zai bari ba kuma mu ma ba da mu bari ba mun ɗau alwashi mun yi rantsuwa mun yi muhalafa mun yi ta'ahudi daga nan har mutuwa wallahi tallahi wannan abu ba za mu bar nanatawa ba sai an ɗau fansa wa manzon Allah akan wannan abu daga nan har ranar da za mu koma kushewa wallahi tallahi ba za mu bar nana ta wannan abun ba da irin uslubin da Allah ya bamu da irin kiran da za mu yi ma gwamnati da kuma irin nana ta addu'an da za mu yi kuma Allah ubangiji ya bi mana kadunmu akan taba alfarman manzon Allah da martaban manzon Allah kai tsaye yanzu insha Allahu zan tafi zuwa ga Sheikh Muhammadu Hadi kakakin faida a Sheikh Abul Fati yana tare da mu Sheikh Muhammadu Nasir yana tare da mu sannan ga sauran shehunai duka wanda suka zo ma daga nesa domin intisar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mu kowa da alkhairi za mu tafi kai tsaye zuwa ga kakakin faida muna son maudu'in na'am zan- zan saka zan saka akhiran insha Allah akwai maganan da maganan da yayi na cewa a maganan da shi Idris yayi na cewa duk wanda ya ce annabi baya kuskure to yayi ƙarya ƙarya yake yi ina da maganan na ajiye maganan kuma zan saka ma yan uwa su ji ba yau ne ya saba su da baka da batanci ga manzon Allah ba ba yau bane saboda haka za mu je kai tsaye saboda ga manya-manyan malamai sun zo kuma lokaci ya fara tafiya ga malam muhammad rabi'u na'ibin masallaci ga sauran yan uwa allah ya saka mu kowa da alkhairi shehul hadi maudu'in mu shine ba da kariya ga annabi daga waɗannan kalmomi da aka yi kamar yadda muka saba tun kafin azumi wanda muka yi alkawari insha allah yau za mu daura akramakallah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a bayan haka alhamdulillah jawabai masu ratsa jiki sun gabata daga sheikh junaid imamu junaid mas- ah, limamin wannan masallaci ga kuma muna tare da saidi abulfati sani a tijani ga saidi muhammad nasir na san kuma insha Allah sayyidi burhanuddin da sayyidi ahmad isa jaja suna hanya insha Allah subhanahu wa ta'ala to alhamdulillah a cikin jawaban da shehu junaidu ya gabatar mana ya taɓo mana abubuwa wanda yake makasudi na wannan zama kamar yadda muka yi alkawari insha Allah ba za mu gajiya ba dangane da kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin abin da ya dame mu kai ka ce annabin da mu muke tutiya da shi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana da bambanci da annabin da su wahabiya suke tutiya da shi saboda abubuwan da suke faruwa abu na farko mu duba wani abun mamaki Allah yana gaya mana ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لبعض أن تهبد أعمالكم وأنتم لا تشعرون idan wannan aya Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani kada ku daga muryanku sama da muryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku bayyana zance kamar yadda kuke magana wa sashi idan wannan aya tana aiki ila yaumil qiyamati don me yasa za a ce wani ba wahabiye ya zo ya faɗa wa manzan Allah ɗanyen magana wanda shi a tunaninsa ya faɗi wannan magana ne akan cewa manzan Allah baya nan kamar yadda yake cikin aƙidarsu ya isar da saƙo ya tafi wannan shine dalilin da yasa suke faɗan wannan magana to saboda haka wannan aya tana aiki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana aiki a bayan manzon Allah yayi wafati tana aiki har zuwa ranar tashi alkiyama abinda muke son mu gaya wa wahabiya wallahi wallahi wannan magana da Dr. Jaki ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Shehu Junaidu ya faɗa bai surantuwa a ce musulmi ya ce ko manzan Allah baya so ina son kowa ya gane wannan ya ce baya son taimakonsa wannan kalma inda arne ne ya faɗa wallahi tuni da mun fille kansa da kuma su ma suna gaba wajen fille kansa amma da yake ɗan uwansu ne shi yasa suke ta masa haka suke ta masa haka to amma alhamdulillah mun gode ma Allah tun muna da sauran numfashi a yau an wayi gari daga cikinsu sun yarda cewa abin da aka yi nan taɓa martaban annabi muhammadu ne kuma taɓa janibin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan har mun yi ittifaƙi da sashi daga cikinsu saura gurɓatattu wanda ba su da imani ba su ganin ƙiman manzan Allah su ne suka rage to ashe kuma min babi aula su daina cewa wannan abun kuskure ne a'a ya dawo yayi kaza yayi kaza kawai hukunci zai hau kansa kuma wannan hukuncin wallahi muna godiya ma Allah tunda Allah ya sa shi mai girma gwamna da kansa yayi magana kuma muna goyon bayan zancen da yayi kuma kamar yadda muke kiran mutane kowa ya kwantar da hankalinsa wallahi babu gudu ba ja da baya muna kan wannan wallahi sai ran da aka ɗauki mu hukunci hukunci kuma mai tsauri saboda dama ya daɗe yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsageranci saboda haka ba za mu yarda ba kuma muna gaya wa jama'a gaba ɗaya mun zuba ido muna kallo wallahi in ba a ɗauki mataki akan wannan abun ba wallahi ba za mu bari ba saboda haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam abinda na gane a cikin wannan duka wahabiyawa ba su san waye manzan Allah ba domin annabi Muhammadu Allah ya aiko shi da aika duk kayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa ɗan adam ya hore wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi yana ɗaukan kayan Allah ya yi kyauta da shi ba wani musulmi wanda muka ji labarinsa ko muka sani wanda zai ɗauki manzan Allah a matsayin Allah mun san manzan Allah jakadan Allah ne wanda Allah ya hore masa dukkan kayan Allah ya zama kayan manzan Allah annabi yana iya kyauta da kayan Allah a kowane lokaci don haka duk abin da aka ce annabi zai yi ba an maida manzan Allah Allah bane yana matsayin bawan Allah kuma zai ɗauki kayan Allah ya kyauta da shi saboda haka bai wuce duk abin da ake faɗan nan na cewa dole ne sai an raba Allah da manzan Allah sai wannan abun ya ɗauke su ya je ya ɓatar da su ya mai da cewa dole wai sai an ƙasƙanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a ba wa Allah wato ikonsa na Allah to wannan sai ya zama ya halakar da wahabiya ga baki ɗayansu wanda ba su gane ba haka muna son mu gaya musu su gane waye annabi Muhammadu Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم الله يا أيكوش يا باشي إتلاكم كرا زواج الله أول وجه الله يتي وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم lalle ya rasulallahi wallahi kana shiryarwa zuwa ga hanyar Allah kuma ka sani ba mai shiryarwa in banda Allah amma Allah ya ce manzan Allah yana shiryarwa to kenan idan har Allah yana gaya wa manzan Allah irin waɗannan sifofi kai kuma kana zuwa kana cewa annabi bai kai ba to wallahi tallahi in baka mai da hankali ba ka fita a musulunci tuntuni baka sani ba saboda haka babban abin da muke jin tausayi su ne yara mata da wanda suke jahilai ba su san waye manzo Allah ba abin takaici zaka ga mutum haka kawai ya mai da kansa kamar wani fir'auna ko ya mai da kansa kamar wani wani sabon wani annabi wai lokacin ne zai yi hukunci abin da yake daidai shine daidai abin da yake ba daidai ba shine ba daidai ba saboda haka sai kaga suna ɓadda mutane suna ɗaukan irin wa'annan abubuwa suna faɗa wa jama'a cewa ai abun kuskure ne ɗazun nan na yi raddi ma wani kabiru gombe da ya ɗauko wannan maganar abun takaici da ya zo sai ya mai da abun wai kaman wani shirme ne ko wani abu wai da an cewa manzan Allah ko to in an cewa manzan Allah ko dan bidiya har ya isa a cewa manzan Allah ko dan Allah ka wai a cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gaya masa wannan magana mai mako eh wai mi mafi muni a ce wai manzan Allah an ce ko manzan Allah ba za su nemi taimakon sa ba wai wannan maganar don an gaya wa annabi wannan har wani mutum ya ce wai wani magana daga nan za ka gane akwai mummunar iyayyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa saboda haka muna gaya wa jama'a dole mu mai da hankali mu yi ƙoƙari mu gane waye annabi muhammadu dole mu yi ƙoƙari mu tabbatar da annabi muhammadu yana cikin zuciyarmu manzo Allah yana cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in imanin ɗayanku ba zai cika ba sai na fi soyuwa gare shi sama da yadda yake son babansa da ɗansa da mutanen duniya ga baki ɗaya don haka idan ana ce mana masu addinin soyayyar manzan Allah fa marhaban muna kan addinin soyayyar manzan Allah kuma manzan Allah shine ma asalin abin da ake so mutum ya san shi a cikin addini domin duk addinin da ba manzan Allah wallahi bai zama addini ba don haka abin da ya tara mu a nan shine muna so abu na farko mu gode ma gwamnatin jihar Bauchi da ta amsa kira ta ce dole za ta ɗauki mataki kuma ta ce kowa kar ya ɗauki doka a hannunsa to wannan muna gode masa kuma dama masoya manzan Allah ne suka dangwala masa saboda haka muna son ya yi amfani da kujeransa ba don mu ba ba don wani ba don annabi Muhammadu ya tsaya ya yi aiki tsakaninsa da Allah kuma wata magana mai daɗi da gwamna ya faɗa wanda dole mu jinjina masa ko ba gaskiya ba mutum kan ai aka cewa man la yashkurun nas la yashkurun la ko wanda bai gode wa mutane ba ba zai gode wa Allah ba yace ko da zai sariyar da mulkin sa a ce yau ya yi wani abu saboda wani abu ne a kan manzan Allah ya ce wallahi zai iya sariyar da mulkinsa kan wannan to kaga wannan ai ya nuna shi namiji ne ba mace ba ne to a nan akwai kiran da nake son na yi masa ko na yi mana gaba ɗaya akwai masu barazana suna zuwa suna mai da abin wai ai addini ne saɓani ne wani menene muna kira zuwa ga gwamnati ko da ushi gwamna don Allah kar ya ce zai saurari waɗannan mutane domin azzalumai ne wanda suke kuma munafukai ne ba za su bari ba za su dinka shiga ƙasa-ƙasa suna ce kar ayi kaza kar ayi kaza kar ayi kaza kawai ya tsaya akan tsayuwarsa kuma ba abin da zai faru da shi zai gama da mulkinsa insha Allahu lami lafiya in ya ɗauki mataki kuma wallahi zai samu fiye da yadda yake a yanzu saboda haka wannan yana ɗaya daga ciki abu na biyu muna kira zuwa ga sauran malamai wanda suke na wahabiyawa wanda alhamdulillah mun ga wasu sun gane yanzu sun dawo sun ce lallai abin da aka yi nan an yi sulh adabi sai dai rashin adalcin da suke yi sai su ce an yi su'ul adabi amma wannan dan kuskure ne ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza abin da ya kamata a ce duk wanda ya yi wannan a fille kansa ko kuma a je a yi masa hukuncin da ya dace ba wani magana daga kafa saboda haka wannan dutta jaki dole ne a ɗauki mataki a kansa ni ba zan yi tsawon abin nan ba saboda ga malamai da yawa kuma dare ya riga da yayi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan abun da shi gwamna ya faɗa ya zama tabbatacce ne kuma ya yi ƙoƙari ya yi aiki da abun da ya kamata Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya yi ƙoƙari ya samu ya yi wannan abun a cikin nasara albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa akiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadil fatihil katim wa ala alihi haqqa qadiri wa mijari al-aziz subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillahi rabbil alamin a mun saurari jawabi daga Sheikh Muhammadu Hadi kakakin Faida Allah ya saka masa da alkhairi a kamar yadda kuka sani wannan taro ne domin ba da kariya ga manzon Allah daga batancin da Idris Dutsen tanshi yayi kuma ya ci gaba da nanatawa da kuma kalmomi kausasa da ba su dace a jingina shi ga mai mutunci ba ma wanda ya jingina zuwa ga sayidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan waje muna tare da hakimin sarki sarkin kasidun bauchi wanda shine ya assasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi da kuma sauran yan uwa ga baki daya a yanzu kai tsaye insha Allah za mu tafi zuwa ga Sheikh Burhanuddin Hujjatul Islam Shehul Hadi yana cikin gabatar da muhadara ya iso maulana barka da zuwa marhaban marhaban bikum yanzu kai tsaye za mu tafi zuwa ga asadul faidati tijaniya a sheik abul fathi a sani a tijani zakin faida muna so a ba mu muhadara a saisaita zuciyanmu kuma a kunna zuciyan makiya annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan al'amari da muke ciki akarmakallah bismillah
نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم bayan haka manya-manyan malamai waɗanda muke tare da su a nan musamman shi limamin wannan masallaci na al'irfan a sheikh junaid jundun min jundin laiku min junudin lahi eh jundun ne min junudin lahi ga sho muhammadu nasir ga shewul hadi kakakin faida wanda yanzu ya gama jawabi masu kyau sannan ga sho burhan burhanuddini wanda abin da ya sa muke tafiya da sho burhanu saboda ko za mu samu masu cewa kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina sai mu ce to gashi na a kusa da mu bari eh ha gashi in ba su gaya mana mun kuma mu ce musu hatu burhanakum sai mu ce musu hatu burhanakum to Allah ya saka da alkhairi sannan ga shi mai girma ya rima ga sauran dukkan jama'a masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu ɗaiɗaiku daga cikin shugabannin ƙungiyoyi manya-manyan ƙungiyoyi musamman waɗanda suka ƙungiyoyin da suka kawo mana ziyara ta musamman a ziyarar gaisuwan sallah a wanda mun tattauna da su tattaunawa masu muhimmanci kuma waɗannan ƙungiyoyi Allah ya saka musu da alkhairi mun ji jawaban shugabanninsu da jagororinsu ta yanda abin da ya ƙara mana ƙarfin gwiwa Allah ya saka muku da alkhairi duk da dai wasu sun riga sun koma ba su cikin bauchi local gamman yawanci duk sun koma local gamman ɗinsu babban abin da ya karfafe mu shine mun ji irin nuna goyon baya da suka yi mana da irin cincirundo da suka taho da sunan ranar mu mun ɗauka cewa mun ci albarkacin hawan daushe ne sai zama ashe su ba hawan daushe ne ya kawo su ba babban abin da ya kawo su su zo su yi mana ziyara na musamman su ƙara gwada goyon bayansu da amincewa da yarda da wannan tafiyar da muke kai na cewa lallai lallai sun fahimci ana ba manzo Allah kariya to su ma sun zo a yi wannan gwagwarmayan tare da su kuma sun gaya mana cewa kamar yadda ga wasu daga cikin shugabanni suna nan umarni kawai suke jira na a ce a fito in an ce a fito wallahi daga dukkan 20 local government na Bauchi za su taho dan lokacin da suka taho ma har mun yi mamaki waɗansu daga cikin motocinsu yadda suka sa lafita na cewan wasu maganganu duk da maganganun da suka faɗa gaskiya ne duk wanda ya zagi manzo Allah abin da aka faɗa a kansa gaskiya ne amma da za su tafi za su koma local government ɗinsu muka ba su shawara muka ce to da Allah muna buƙatan a ciccire waɗannan rubutu da aka sassa a gaban mota ya zama na an bar kawai a wato posta na sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hoton Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu hoton Sheikh Tsaro Usman Bauchi muka ce da sauran shehunan mu waɗannan ku bar su a gaban motocin ku a tafi yanda kuka zo a kwamboi din nan amma duk wani lafita da aka sa wanda zai nuna kaman fushi ko waɗansu kausasan maganganu muna kira da da Allah da Annabi a cire kuma muna bada sako kaman yanda abin da yasa nake wannan maganar na fara budewa da shi saboda ya zama kungiyoyin da kuka zo din ku ji cewa lallai saƙonku da kuka faɗa kuke so a isar wa shugabanni da gwamnati kusan lallai saƙonku mun isar ta yadda ya kamata kusan cewa lallai mun isar abu na farko muna yi muku godiya na wannan nuna goyon baya yadda kuka yi cincirundo kuka zo mana gaisuwan sallah da kuma nuna cewa kuna tare da mu duk yadda za mu shiga don kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna tare da mu ba gudu ba ja da baya wannan ta'ayidi ne babba cewan a ce da ku kun yadda cewan kuma kun ba da kanku za a kara martaban manzon Allah za a kara addinin Allah inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum to alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi kuma lallai abubuwa da kuka yi da takardu da kuka rubuto wanda duk suka dace mu mika insha Allah tabaraka wa ta'ala za a samu za a mika shi wajen shugabanni domin su duba su ga abin da ya kamata wanda muna godiya wa Allah akan haka bayan haka magana ta biyu wanda yana ɗaya daga cikin abin da nake so zan fara da shi muna cikin farin ciki kwarai da gaske farin cikin da muke ciki shine wato bayan bikin sallah da aka yi sai muka saurari wasu gwalagwalan jawabai masu kwantar da hankali daga bakin mai girma gwamna alhamdulillah wannan jawabai sun faranta wa duk masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai kuma kamar yadda muka taru ne a wannan jama'an da aka taru bayan ana cin abinci wani daga cikin shugabanni na kungiyoyi ya daga ya ce wallahi yau inda ƙaura zai mai da bauchi ta zamanto kamar dubai saboda kyau da yawan ginuwa amma ya zamana a kan taɓa manzan allah bai ɗauki mataki ba to ba ma mara ba ba ma lalai da shi amma ko me zai yi mana muna so ya yi mana amma ya zamana haƙƙin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine farko to sai ya zama da alhamdulillahi da abin da muka saisaita su zuciyan yan uwa da suka kawo mana da ziyara sai muka ce musu to ga jawabin mai girma gwamna kowa ya ji duk wanda ya saka manga su mai girma ya rima suna nan su a gaban su aka yi mai girma gwamna ya faɗa ya yi magana ya ce wannan abu na taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zagin manzan Allah da cin mutuncin manzan Allah da wannan bawan Allah ya yi a garin Bauchi Allah ya turo mana wannan musiba sun tattauna wannan maganan da shi da mai martaba sarki ba so ɗaya ba ba so biyu ba a garin makka suna can suna umara tunda su ne shugabanni rahoton halin da gari yake ciki yana samun su mai girma gwamna ya ce mun tattauna wannan abin da sarki mai martaba sarki Allah ya ƙara masa lafiya sai ya ce to lallai muna shaida wa jama'a wannan abin ba zai taɓa tafiya ba tare da an ɗauki mataki a kansa ba don haka abin da ake gaya wa jama'a kowa ya kwantar da hankalinsa kowa ya tabbatar an samu zaman lafiya to bisa wannan magana da mai girma gwamna ya yi da jin daɗin abin da ya faɗa mu ma muna daɗa jaddada wa mutanenmu musamman waɗanda suka taso daga 20 local gamman ɗaruruwan mutane da kuka zo ziyara da ma sauran mutanenmu da amma koma ina ake tun da har gwamnati ta nuna za ta shiga za ta yi abin da ya dace to muna gaya wa jama'a kowa ya kwantar da hankalinsa a yanzu a ba wa gwamnati dama ta ɗauki doka a hannunta ta hannun ta hanyar da ya dace a ba wa gwamnati wannan daman ta ɗauki doka a hannunta ta hanyar da ya dace dama mun sha faɗa a lakcan mu muna cewa mutane muna ta dannewa a yi haƙuri a yi haƙuri to yanzu ma muna ƙara faɗa a yi haƙuri bisa ga wannan magana da mai girma gwamna ya zo ya faɗa kuma muna sa ido za mu yi ta karatuttuka za mu yi ta bi za mu yi ta ji mu ga shin wannan gwamnati wani irin gudumawa za ta bayar gurin kare mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu abin da muka sani tashin hankali ba son sa muke yi ba yana ɗaya daga cikin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kare alfarman manzon Allah abu na biyu kuma kare mutunci da rayuka da jinin al'umman manzon Allah shi ma yana daga cikin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da zai jawo a zubar da jini ko a karsani wani ko a cuci wani ko a zagi wani ba da wani haƙƙi ba ba da dalili ba to in kana da halin da zaka tare dole ka yi wannan abin ka tare domin me kare mutuncin al'umman annabi Muhammadu kare mutuncin manzo Allah ne to kun ga abu ya zama mana biyu za mu kare mutuncin manzon Allah daga farautar da wahabiyya makiya manzon Allah yanzu sun fiƙe fiƙoƙinsu sun rantse sun rantse dukkansu a Najeriya kowa ya gani sun rantse sai sun yi ƙasa da manzon Allah sun rantse sai sun kare ɗan uwansu sun juya wa manzon Allah baya to alhamdulillah mu abin da muke kira kullum malamanmu suna gaya mana kasan ko bahaushe ya ce a kiyayi fushin mai haƙuri haka bahaushe ya ce mai haƙuri za ka iya ita mai abu yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi yana haƙuri amma faran da ya tunzuro kuma sai ka gane baka da wayo to wannan abin da malamanmu suka dora mu akan shehunan mu zaka ji kullum maulana shi yana faɗa cewa su kansu hukuma suna kiran mu cewa mu mutane ne no trouble no trouble ba mu da matsala ba mu da matsala to kar wannan abin ya yaudari gwamnati abin da muke so akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi za mu yi ma ba mu san me za mu iya ba ba mu san me ba za mu iya ba wannan akan manzon Allah wallahi ba mu san me za mu iya ba ba mu san me ba za mu iya ba da haka duk wanda yake tunanin wai wannan abun an taba mana shaune ba taba shekara nawa ana taba shaunan mu mun taba fitowa muna irin wannan magana da wannan barazana amma ya tafi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun shine a kaikaice hanyar fitar da mutane musulunci dalilin da yasa aka samu atheist kenan yanzu kuna gani a kasan nan an samu wani mutum yana nan mai suna wai dan jahannama kowa yana bin sa a facebook to billahi alladhi la ilaha illa huwa ka dauki qur'ani ka rantsi ba za ka yi kafara ba abin da ya samar da dan jahannama da ire-iren dan jahannama da za su zo nan gaba Allah kar ya yawaita su wallahi tallahi da awan izala ne wallahi tallahi da awan izala ne da irin fikirar su din na rubabbiyan tunani na rashin wayo na balidanci idan sun kwaso abin su kuma sai su zo sai su yaba gashi kana ganin mutum ka san gaula ne ka san wawa ne ka san fikirar da ya faɗa ƙauyanci ne dabbanci ne abin da ya faɗa amma kuma sai ya ce maka ai qur'ani ne wannan sunna ne haka kai kuma ba za ka iya yin inkari ka ce me ka ce ka ce ka ce ka bar sunnar manzon Allah ko ka ce ka bar alqur'ani ba da haka sai kaga kokonto ya shiga zuciyar mutum kokonto yana shiga zuciyar mutum sai kaga ya juya shikenan sai ya ce daga yanzu ma musuluncin ma ni ina kokontansa na bar shi saboda me wautansu sun takura sun ce haka musulunci yake to kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine asdaqus sadiqina mafi gaskiyan masu gaskiya sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya sifanta wahabiya yace sufahaul ahlani wawaye ne a tunani ba wahabiya ne zai maka wani abu ka tabbatar wawa ne ka tabbatar wawa ne ba yanda kuma za a yi a tafi da irin fikiran su nan idan baka ga cewa mutum ya bar musulunci ba barin baku misali mu fara da kadiyar da muke ciki dan Allah dan Allah mutane su matso da hankalinsu ko kai ba wahabiye ne mun ji kana kibu amma matso da hankalinka kai kai alƙalanci da kanka duk wanda ba musulmi ba sai ka zo kana kwaɗayin ya shigo musulunci kana so ya shigo musulunci amma da ka ce shigo musulunci sai ka ce mai sai ya tambaye ka waye zo da musulunci sai ka ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci amma yana daga cikin mu musuluncin da muka yi itikadi shi wanda ya zo da musuluncin nan ba zai iya maka komai ba mu ma ba ma bukatan taimakonsa dan girman Allah ku lura da kyau in dai shi ba kwakwalwan irin su Dr. Jaki yake da shi ba ya za a iya shiga musulunci a ba inda za a iya shiga kai da kake cikin musuluncin ka ce mai wanda ya zo da musuluncin ba zai iya maka komai ba shi kuma yana neman lahira dan Allah ta yaya za a iya shiga addinin wanda shi kansa ba zai iya mai amfanar da shi ba ba zai iya mai komai ba zai iya shiga wannan musuluncin to kun ga sare sarar rushe musulunci a gefe ɗaya kuma in ka duba ta nan hagu zaka ji kiristoci suna ce maka Jesus is the answer Jesus shine answer shi zai taimake ka amma kashe shi an zubar da jinin sa ne a itikadin su an kashe shi an zubar da jinin sa ne ba dan komai ba saboda ya dauke maka zunubanka ka akwai ya dauke maka zunubanka ya yafe maka laifinka ya zo ne ya gwada maka hanyar gaskiya ya gwada maka hanyar kaza sai aka zo aka ce maka ga addini wannan addini ne wanda ya zo da shi sunan shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma fa ba zai iya taimakon ka ba shi ma ba zai iya taimakon kansa ba sannan ga wannan addinin sunan wannan addinin jesus ne ya zo da shi amma kuma zai taimake ka zai sa ka a aljanna zai cire ka da zai zai nuna maka hanyar wuta ka guji dan allah wani addini zaka shiga in kana da hankali zaka ga zaka ce kana son christianity to ku gane a fikirarsu kawai sare sarin su fitar da mutane daga musulunci kenan na ɗaya na biyu mutumin da ka zo wai kai da da'awai shirka an gane ko shi wai laraba suke cewa alkuruju minar ramadai ilan nari ka fita daga cikin rububin toka ka koma cikin wuta tsindim sun zo suna da'awai ya kwarai da gaske sun zo suna da'awa za su yaki shirka mutumin da kake da'awan zaka yaki shirka baka son shirka sai ka zo kace a tauhidinka Allah tabaraka wa ta'ala wahidun kuma haka ne fi af'alihi wa sifatihi Allah a cikin aikinsa da sifofinsa da komai nashi Allah tabaraka wata'ala shi kadai ne amma da haka zo sai ka ce in ana neman taimako na Allah ake nema amma in taimako na wani bawa ne wanda zai iya sho malam jaji bismillah eh a samu kujera da Allah karon kaza yau wato sho malam jaji bismillah shawar malam sho malam jaji wannan guran kauran bauchi ne ba shi wala mai jaje sa a wannan kauran jaje ne
Sauran ma'aiki ne.
sallallahu alaihi wasallam a shi ma kauran bauchi ya zama kauran ma'aiki wannan ma yana ɗaya daga cikin yan uwa mun yi wa kauran bauchi title daga yanzu sunan shi kauran ma'aiki a kaur ai wannan maganar da ya faɗa an bai in bai ba za mu janye Da sauran a za mu janye in bai yi ba in bai yi wani abu ba za mu janye amma a yanzu mun masa akar makalla a sakar masa an gane to abin da yake akwai shine yan uwa maganar da muke yi mutumin da ka zo ka ce wai ba a neman taimakon wani dan adam sai a abin da zai iya to dan Allah a nan gurin idan ka kaddara cewa akwai abin da Allah zai iya akwai abin da wani dan adam zai iya tsakani da Allah wannan ba shirka bane ainu shirki in suna neman shirka madaranta to sun samu wannan abin saboda ka hada Allah da wani bawansa cewa Allah zai iya bawansa ma zai iya saboda misali yadda suke faɗa sai su ce kamar yanzu wannan ne a ce da Allah malam mi ko min wannan kwalban lemun nan to ɗayan biyu ne eh naji nace shehu Junaidu mai kamun sai ya mika min amma ɗayan biyu ka yadda Allah zai iya ko ba zai iya ba ka ce ba zai iya ba ka zama arni ba haka bane to sai kuma kace shehu Junaidu zai iya to wai me sa ba za ka iya neman taimakon Allah ba da Allah ya taimake ka da shehu Junaidu ya taimake ka wanne fi Allah ne ya fi ya taimake ka sai ka bar Allah tabaraka wa ta'ala bayan kuma ka yi itikadin zai iya sai ka nemi shehu Junaidu ka ce ya maka to wannan abin da ka nemi shehu ka ce Junaidu ya maka da sunan taimako ne yake da shi a zatinsa yana da tasiri wannan shine ainihin shirki asalin shirka kenan shirka ta madaranta kai tsaye in kana neman wannan mu abin da muka sani gaba ɗaya dukkan aiki da ka gani ba wani aiki da ɗan adam yake yi ba tare da yardan Allah ba yau in ka ce ɗan adam yana da tasiri a cikin abin da yake yanzu wannan ba magana na bane ni nake yi da kuma irada ta nake yi daga ran da ka kudure cewa maganan nan da nake yi ni nake da tasiri akan maganan Allahu khalaqakum wa wa ma ta'malu da Allah shi halicce ku da abin da kuke yi to daga ran da ka kudura haka ka zama arni to da haka wannan tauhidin da wajiya suke kira taimakon mutum akan abin da zai iya neman taimakon dan adam wallahi shirka ne wallahi tallahi shirka ne ba littafi guda Bukhari yake da shi ba akan khalqu af'ali ibadi kalkwa falil ba kuma yana ɗaya daga cikin matsalar da malamai suka gwamata kwarai da gaske suka tattauna ta wannan matsalar to abin da ya kamata yan uwa su gane daga ran da ka zo kai yadda wa wani dan adam yana da tasiri har kana kallon sa yana da wani abin da zai iya to ka tabbatar ka fadawa dai shirka kaman abin da yake faruwa shine yanda malamai suke faɗa wato kaman tsakaninmu da kiristoci ne su kiristoci ba kiristoci ba kowane wanda ba su yadda da Allah ba sai suna kallon duk abin da ka yi wannan abin kokarin ka ne tasirin ka ne misali in ka zo ka ce 1 plus 1 equals to me 2 zai baka ko sai suka ce to da baka hada 1 da 1 ba 2 ba za ta fita ba ko Allah ya so ko bai so ban ka hada 1 da 1 biyu za ta fita to kaga wannan shine ainihin shirki su kuma musulmai da suka zo sai suka fada cikin wadin ma'asiya sai suka ce komai Allah ne yake yi mu shakalgale kawai ba ruwanmu ko ka hada ko baka hada ba biyu za su fita su kuma sai suka fada wadin sabo to a nan kadiyar mu da wahabiyya abu biyu ne akwai yan hakika akwai yan wahabiyya to dukkansu dukkansu gaba daya a matsayin da suke kai matsayi ne na shirka bari ku ji yadda suka haɗi su yan hakika da suka tashi sai suka zarce sai suka ce komai Allah ne yake yi dan adam bai da tasiri maganan nan da nake sai Allah ya so in nayi motsi sai Allah ya so bacci sai Allah ya so in sha ruwa ba ruwa bane zai kosar da ni Allah ne da suka ga komai Allah ne sai suka ce kai dan adam din ma Allah ne kun ga yadda yan hakika suka bada sai suka ce dan adam ma Allah ne sai suka ce komai Allah ne saboda me zunzurutun tasiruwantun su tasiruwantuwan su da abinda duk ka gani cewa Allah yake sai suka ce komai Allah ne su kuma wahabiyya da suka zo sai suka fada su ma a wadin shirka da suka zo sai suka ce ga aikin da dan adam zai iya ga aikin da Allah zai yi sai suka raba sai suka yi wa Allah kishiya a wajen aikinsa sai ya zama na yan hakika ya fi dama dama ma akan na yan izala saboda su yan izala da suka tashi rage wa Allah kima suka yi suka nuna akwai abin da Allah ba zai iya ba wannan wane ne zai iya su kuma ya hakika sun yadda Allah ne yake yin komai sai suka ce kai komai da yake yi wannan ma komai ka gani Allah ne to da dan hakika da yan izala dukkan su batattu ne amma hakika na jabu a fahimci wannan to abin da yake da akwai da tasiri shine ka yadda dukkan wani abu da ka gani dukkan abu da ka gani asbabu ne Allah tabaraka ta'ala ya yassare su amma asalin abin hakikatan wannan shi ake kira ilimin hakika na gaskiya hakikatan Allah ne yake yi hakikatan Allah ne yake maganan nan tawa da kuke jin ta yanzu maganan nan tawa da kuke jin ta yanzu sababi ne na isa zuwa kunnanku amma waye isar da maganan wa yake da iko akan maganan Allah ne tabaraka wa ta'ala amma ni har ce na da komai nawa sababi ne idan ka ci abinci ka koshi ka kudura abinci ne ya kosar da kai ba Allah ba sunanka mushriki sai dai ka yadda abinci sababi ne amma Allah ne ya kosar da kai idan ka sha ruwa ka koshi ka kudura ruwa ne ya kosar da kai ba Allah ba sunanka mushriki sai dai ka kudura cewa ruwa ne sababi amma Allah ne ya kosar da kai wannan shine wa yas'alunaka an dhil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu dhikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fatta ba menene fat ba sababa mun bashi sababi akan komai wannan shine hakikanin tauhidi amma in ka kudure dan adam yana da wani abin da zai iya Allah yana da wani abin da zai iya labudda kai wa Allah kishiya kuma tambaya ku tambaye su duk wanda yazo ya ce maka aiki neman taimakon dan adam akan abin da zai iya yana gaya maka wannan ka ce ba ni sahabi daya ko tabi'i daya ko tabi'u tabi'i na daya da ya taba kawo wannan fikira ya baka sahabi daya ko tabi'i ɗaya ko tabi'u tabi'in hadisi kan bai isa ba aya bai isa ba to mun sako zuwa ga sahabi ko tabi'i ko tabi'u tabi'ina da ya taba cewa akwai aikin da dan adam zai iya akwai aikin da Allah zai iya sai ya zama na dan adam a aikin da zai yi yana da tasiri wannan jahilci ne ya kamata wahabiya su fahimci haka abin nan da suke faɗa wallahi tallahi shirka ne su lura da kyau mu abin da muke yi kikaji duk abin da kaga dan adam yayi motsinsa da komai tasirin na Allah ne tabaraka ta'ala sai yasa zaka ga wani aya Allah yana cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake kashe rai lokacin da mutuwan ta yazo a wani aya sai ka ji ya ce maka qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum mala'ikan mutuwan da aka wakkala muku shi yake kashe ku can Allah ya ce shi yake kashewa nan kuma ya ce mala'ikan mutuwa shine yake kashewa to a nan sai dai ka ce za ka kare ta qur'ani kenan in ka ce mala'ika hakikatan shi yake kashewa kai shirka amma in ka ce Allah hakikatan shi yake kashewa shi mala'ika sababi ne wasiɗa ne to shi kenan ka fita to idan ka fahimci wannan sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne tasirin manzon Allah idan ka zo ka nemi taimako lokacin da ka nemi taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kudire a ranka cewa Allah bai isa yayi maka ba sai manzon Allah ne zai maka ka fadawa din shirka kai kuma in ka zo ka ce ba a neman taimakon annabi to ka ruguje dukkan asbabu da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa na idan ka abinci sababi ne in ka ci ka koshi ruwa sababi ne in ka sha ka koshi rashin likita sababi ne in ka je wajen sa ka samu lafiya amma hakikatan Allah shi ya ciyar da kai ka koshi hakikatan Allah shi ya shayar da kai ka koshi hakikatan ba likita bane ya baka lafiya Allah ne ya baka lafiya to kai riko da waɗancan asbabun baka da lafiya ka je wajen likita kana jin kishin ruwa ka nemi ruwa kana jin yunwa ka nemi abinci kana buƙatan taimako ka nemi manzon Allah itikadin da kai akan likita ba shi ya baka lafiya ba ba shi ya abinci ba shi ya kosar da kai hakikatan ba ruwa ba shi ya kosar da kai hakikatan ba ka rike su a mazaunin wasiɗa sababi to haka zaka rike annabi Muhammad daga sanda ka zo ka ce annabi ba na bukatar taimakonka wallahi tallahi ka faɗi wannan wa manzo Allah sunan ka murtaddi kafiri sunan ka ba wani wannan mutumin da ake magana akan sa fa ba musulmi bane yan uwa ko fahimta murtaddi ne yayi ridda yayi ridda tuntunin kar ba ku sashi a sahun musulmai murtaddi ne da haka kon gaba kon baya ne ban gane ba ka zo kana cewa ka zo ka ce wai ni ina nufin in na zo zan faɗi in kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ko kuma in dan je na ji rashin lafiya in kira sunan manzon Allah amma ka mance cewa idan ka ji rashin lafiya zaka tafi gurin likita saboda Allah ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in to me yasa zaka yi isti'ana da likita kana zuwa gurin likita a fahimtar ka ka rubuta iyaka na abudu wa iyaka nasta'in a fahimtar ka ka rubuta wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimako da Allah neman taimakon likita gurin samun lafiya ka rubuta wa idza sta'anta fasta'in billah a irin fikirarka sai dai in ka yadda da wasa'idu da ga, ga wanda suke kaiwa zuwa gayatu da wasa'ilu to waɗannan in ka rike su to dole za ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga wata magana za mu faɗa da sigan tahaddi su ji ta da kyau za ta ji sai musu gwangwa amma kuma gaskiya ne kuma muna faɗa in ka ce akwai ka kawo da sigan tahaddi za mu ga mu dukkan wani aiki dukkan wata sifa da ka sani ta Allah tabaraka wa ta'ala ka nuna min sifa ɗaya wanda Allah bai arawa ɗan adam shi ba daga cikin halittunsa banda sifa guda biyu kacal ku cire alƙidamu wal baƙa'u ka cire su kawai alƙidamu wal baƙa'u Allah bai da farko haka ne ko mu kuma muna da farko ba gaskiya bane sannan Allah tabaraka ta'ala bai da ƙarshe mu kuma muna da ƙarshe duk zamu mutu to duk sifa ko sifan aikin Allah ne ka kawo min wanda Allah tabaraka ta'ala bai ara wani halitta daga cikin halittunsa ba halitta ne Allah yake yin halitta zan ce maka akwai bawansa da ya ara mai wannan sifan yana yi annabi Isa Qur'ani ya faɗa inni akhluqu lakum min at-tini akhluqu ina halitta muku amma ƙarshe zaka ji ya ce bi iznillah da izinin Allah duk wani aiki da ka sani duk wani aiki ban ware maka aiki ko ɗaya ba tun daga kan halitta kashewa rayawa in an ce maka wa yake kashewa wa yake rayawa ba za ka ce Allah ba to ka gaya min a cikin waɗannan sifofin wanne ne Allah bai arawa bayinsa ba wanne ne bai arawa bayinsa ba to amma mushkilar shine daga yanda ka yadda cewan sifan nan na bayi irin na Allah ne to shikenan ka kafirta sai dai ka yadda cewa na bayi ba su da tasirin tsayuwa da zatin su Allah ya ara musu mu'akkat ne amma wanda yake ka'imi da wannan sifan shine Allah tabaraka ta'ala in kace in kace kashewa zamu ce maka ga Allah ya ce qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum malaikan mutuwa yana kashe ku kuma ya ce Allah ya tawaffal anfusayina mautiya sannan ya ce Allah shi yake rayawa zaka ji annabi Isa ya ce wa uhyil mauti bi idnillah shi mataccen ma sai ya rayu ya mutu annabi Isa sai ya zo ya daga shi in ka zo ka ce inna Allah huwar razzaku Allah shine mai yawan azurtawa za mu ga kaman ayan da man Nasir ya jawo za mu iya zuwa kai kanka za warzuquhum mina ku azurta su daga ciki ka kawo duk sifa da kake gani wanda kake ganin har kake wa manzon Allah wai da sunan tauhidi kuna yi wa manzon Allah gori wani irin tauhidi ne na warzuquhum fiya to kun gani suhun kuma wa kusuhum ku tufatar da su da Allah ku ji wannan fa dukkan wata sifa da kake ganin Allah tabaraka ta'ala ya jingina wa kansa amma sai dai wannan ta dan adam sifa ce wacce ba qa'imatun bace bizzati sifa ce ta aro shi kuma Allah wannan duk sifofin sa qa'ima ne bizzati tare da cewa an shiga wajen malaman tauhidi ana rarrabewa to ya kamata yan uwa su fahimci wannan abin maganar da ake yi din nan ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya yanzu muka fara ba wasu mutane da za su zo da sunan tauhidi wai ka ce wai kana son wai ka tsaida tauhidi kai kana son ka tsaida wani irin tauhidi ne sai ka rubuta wanda ya zo da tauhidin a nan fashe Muhammad Nasir gashi yanzu zai zo yi bayani ya magana ɗaya a fejinsa in kuka ga yadda suke kafirta shi kuma abin da yana littafi zai zo ya karanta yanzu cewan me wai sun zo suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya daga sandansa sanda fa yace sandan nan nashi tafi masa manzon Allah amfani yace saboda sandan nan zai iya koran maciji da ita zai iya taɓa raƙuminsa ta tashi da wannan sandan shi ne aka ce maulan mushe ibrahim ya bashi ansa ya ce to tun da aka taɓa raƙumi da sandan ta tashi in ka kira annabi raƙumin ba zai tashi ba ya ce to in ka je gaban raƙumin ka ce Allah ka gani ko zai tashi ba gaskiya ba ne in ka ce Allah ka kira Allah ka gani ko zai tashi ba haka ake auna al'amura ba yan uwa waɗannan mutanen babu tauhidin da suka sani wannan tauhidin da suke kira a kai neman taimakon bawa a kan abin da zai iya kana faɗan haka wallahi kai shirka kana faɗan haka kayi shirka sunan wannan abin da kayi shirka kai tsaye saboda ka jingina wa bawa wani tasiri har yana da wani abin da zai iya ana maganan Allah ina bawa ba a in ana maganan Allah ba maganan ba to wannan a takaice shine insha Allah sannan kuma muna sanar da cewa jerin gwanan lakcocin mu za su yi ta tafiya gobe ma muna da lakca a babban masallacin mu da muka wafto shi daga hannun izala shekara uku muna shari'a muka tattake su Allah ya mana maganin su kun gani ko Allah mun gode maka kaga tauhidin muka ce muka tattake su Allah ya mana maganin su kun ga yadda ake komawa ko amma mu mun san Allah tabaraka wa ta'ala mu ne yasa asbabu wanda shomala majjaji shine limamin masallacin masallaci ne na juma'a yana nan a unguwan jahu kwanan gulmammu ko karon kalla eh kasa da kwanan gulmammu kadan yawa yawa kan hanyar zuwa James Village kafin ka je City Store insha Allah tabaraka wa ta'ala masallacin yana nan masallacin Alhaji Muhammadu Galli gobe a nan za mu yi karatun mu muna kiran dukkan yan uwa a samu halatta karfe 8 da rabi ya zamana ana gurin insha Allah za mu zo mu isar da wannan abin daga ƙarshe muna gaya wa 'yan uwa a kira na ƙarshe dukkan wani tauhidi da za a ce maka wai wannan tauhidi ne amma sai an ruguje manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tauhidin zai tsaya sunan wannan tauhidin shirka ainihin shirki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ji mauƙifin mu da kyau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne bawan Allah ne a ji da kyau shine shugaban bayin Allah amma duk wanda ya tashi dan yana so ya ce wa manzan Allah bawan Allah ya faɗi wa manzan Allah bawan Allah da niyan ya kaskantar da manzan Allah sunan sha'arni kowaye a fahimci wannan manzan Allah bawan Allah ne amma in ka faɗi cewan annabi bawan Allah ne da niyan ka kaskantar da manzan Allah sunan ka arni jama'a a fahimci wannan da kyau a fahimci wannan da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane da wasu mutane za su zo kawai suna ta zuwa suna harade abubuwa suna zuwa suna munafurci mun ji labari muna sane da dukkan dital muna gun komai bidikka tun daga zuwan su nan garin yanda suka zo kun san an ce zuwan su nan garin wani a Kano wani ɗaya daga cikin su aka ce masa yanzu dan Allah malam da kuke wannan maganan ba ku tabbatar da tajaki ya zagi annabi ba wallahi bari ku ji abin mamaki budan bakin sa sai ya ce wallahi ya zagi annabi ya ce mun yadda abin da ya su adabi ne zagin annabi ne amma waɗannan yara guda uku muka bari suka kai shi ƙasa in muka bari suka kai shi ƙasa ba mu san wa za su dimfara ba a cikin malaman mu don haka dole mu tsaya mu kare shi inna lillahi kaga wannan kun wannan wani irin tafka asara ne manzo Allah ya taba fa kun yadda ya taba annabin kamar yadda duk aka zauna da su a garin nan malaman su na garin nan kaf sun zauna sun yi signing da shari'a commission sun rubuta sun yadda kowa da sunansa da namban wayarsa da signing dinsa cewa Dr. Jaki ya taba manzon Allah ya taba janabin annabi amma ku duba yadda suka zo saboda munafurci da tafiya irin na wahabiya da sharri irin na izala kawai suka zo suka ce wannan abin sun janye sai dai a kira shi a yi mai fada ya gyara kalmominsa dama wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai ake yi ya gyara kalmominsa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum wallahi kun kafirta bayan mutum ya zama musulmi ana maganar manzon Allah wai kai kana maganar wai in an bar waɗannan su uku yanzu kai damuwanka ba manzo Allah bane damuwanka kawai wasu wanda suke wanda ma har kana iya kiransu da yara su suke damunka kaga wanda ai asara ya tabbata asara ya tabbata sannan mun ga kokarin da suka yi ko sharrin da suka yi wani ɗaya daga cikin malamin su a garin nan kun san dandatsar da suka yi zuwa garin nan kun san cewa aka yi kowa ya taho wanda ma bai da kuɗin mota a tura masa kuɗin mota ya taho kawai saboda a zo a rushe wai kun san me hujjan su idan yanzu muka bari mun yadda yayi kuskure ya taba annabi amma yanzu in muka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka ba annabi wannan darajar to gaba yan dariƙa za su fito su ce annabi ya san gaibu in kuma ka ce annabi bai san gaibu ba sai a ce ai ka zagi annabi ku duba fa ku duba irin tunanin su fa yanzu waɗannan mutanen suna da hankali ko sun san waye manzo Allah duk wanda ya faɗa ka ya daina kiran kansa musulmi duk wanda ya faɗa ka wallahi ya daina kiran kansa musulmi da haka waɗannan mutane kar ku rudu da su kar ku yaudaru da su maha'intan mutane ne wahabiya kuma tambarin abin da yake faruwa shine duk duniya ta ji mutanen mu ku sani daga yau ku dinga kiran sunan su da sifan su in kun ce wahabiyawa ku ce makiya annabi in kun ce yan izala ku kara da makiya annabi dole wannan sunan yayi ta tafiya dama duniya da yanzu ta gane wallahi a cikin gida mata da yara da da tijai kowa wannan hiran yake zaka ji ana kai ashe mutanen nan ba su son annabi kuma wallahi karka ce yan dariƙa a gari in ka tafi a kasuwa wallahi shekaran ji akar kalla ko ya kuri muna tare da wani wallahi ba dan dariƙa bane yace shi da yace wallahi shi ma ya faɗi irin maganar da mutanen su faɗa yace wallahi da ƙaura bai ɗauki mataki akan wannan mutanen ba yace wallahi tallahi da mun daina ganin mutuncin sa kenan da haka suna kira gwamnati ta ɗauki mataki yace suna magana a gurin muna cin abincin sallah ne ana ɗan walima haka suke wannan magana suke mamaki suke cewa da su sun ɗauka mutanen nan suna sunna sunna ashe ba za san annabi ba za san gaskiya a zagi annabi ku zo ku ba wa ɗan uwanku da ya zagi manzon Allah kariya in banda wahabiya su waye za su yi waɗannan waye zai yi wannan abu to da haka Allah ya kare mu Allah ya kare mana imanin mu kauran bauchi Allah ya taimake ka adalcin da kake so ka kwatanta Allah ya baka daman yi Allah ya baka daman yi Allah ya baka ikon yi duk wanda yake tunanin muna yin wannan abin dan mu musguna wa wani ko mu ci mutuncin wani ya zalunce mu ya dauki haƙƙin mu mu abin da muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu cewa dan shehunan mu muke yi tunda muka fara kun ji mun zo muna lakca akan mu ba shehu tijjani kariya daga zagin da suke masa mu ba shi Ibrahim kariya daga zagin da suke masa sun san babu wannan magana muna yi ne saboda martaban manzo Allah na Bahaushe yace yankan uwa ya ishi dan tayi in ka taba manzo Allah mubasharatan ba sai ka ce shi Tijjani ya rushe ban ka rushe annabi ba sai ka ce shi Ibrahim ba ya rushe in ka rushe annabi amma in manzo Allah ya tsaya ko ka ki ko ka so su ma sun tsaya saboda tsayuwan su akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka Allah ya taimake mu Allah ya ganar da su Allah ya shirye su wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم
Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka ma Sheikh Abdul Fati da alkhairi bisa waɗannan gwalagwalan jawabai saboda daɗin jawaban mun bar shi yayi ta yi ya cinye lokacin malaman ma gaba ɗaya amma alhamdulillah awan ka ɗaya alhamdulillah sako ya isa kuma kamar yadda Sheikh Abdul Fati ya faɗa wannan dandazo ne domin ba da kariya ga janabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ku ‘yan izala ku fahimci cewa wato ba abu bane na karewa wannan abu bayi da kare sabila da an taɓa manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam sheik abulfati ya yi maganganu masu faɗi a ciki ya kawo maganan wasila ya ce duk wani abin da Allah Ubangiji yake yi na minna ba shi yake fitowa ya bayar ya bayyana ya ce gashi ya ba mawana ba dalili ne da sababi babu wani wanda ya isa ya ce ya taba gada gada Allah ya karba ba tare da hijabi ba ya rufe shi ba sai manzan Allah hatta annabi Musa da yayi magana da Allah bai ga Allah ba ta bayan hijabi yayi magana da Allah har ya ce rabbi arini anzuru ilaika hatta annabi Ibrahim hatta annabi Isa duka wahaito musu ake yi Allah yana da ikon ya bayyana ma annabawa ya turo musu da saƙon wahayi amma Allah sai ya saka Jibrilu shi yake karbowa ya kawo musu Jibrilu idan ya karbo he Allah manzon Allah da kansa ya ce inna li ma Allahi waqtun la yasawni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ina da lokaci tsakanin da Allah wanda mala'ika bai isa ya shiga ciki ba tsakanin da Allah ne wannan ko annabi mursali amma duk da haka sakon wahayi wa yake zuwa da shi Jibrilu ba dan jibrilu ya fi manzan Allah ba dan Allah ya nuna maka duk abubuwan da yake turowa yana turo su ne ta hanyar al'asbabu ba Allah bane a cikin suratu fatiha ce kitabi yace ihdina siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya sai yace mene siratal lazina Allah bai ce siratal lahi ba fa Allah bai ce hanya na ba sai Allah ya jero wasu bayi yace waɗannan bayin su ne hanyar su hanya na صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سني من الذين أنعم الله عليهم كو من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سني ودنن فا وحسن أولئك رفيقا Allah Ubangiji shi ne fa yake faɗa allazina yunfiquna amwalahum ibtiga'a mardatillahi masu ciyar da dukiyarsu domin neman yardan Allah amma a wani waje sai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ba Allah bane yake ibtiga'in sa ko wala tahinu fi ibtiga'il qaumi amma kuma nan Allah ya ce ibtagul wasila ku nemi wasila duk littattafan tafsiri ka je ka duba alwasila su ne ayyuka na biyayya ma Allah da kuma riko da nagartattun bayan Allah kuma shugaban su shine Annabi Muhammadu sahabu manzon Allah da ya ce ya rasulullahi ni fa kullun jimamina jimamina shine lahira yaushe ne lahira ya rasulullah annabi sai ce mai ka tanadar ma lahira sai ce ni ban yi azumi ba bana da tanadin azumi bana da tanadin sallah bana da komai ni dai ina son ka ya rasulullah kaga ya nuna cewa shi annabi ya rike annabi sai ya ce masa to almar'u ma man ahabba wanda wannan kalman ita muke tunawa zuciyarmu ya yi sanyi haka sabon manzon Allah sai ba mu taba farin ciki kamar ranar da annabi ya ce Anas ibn Malik ya ce kamar ranar da annabi ya ce almar'u ma man ahabba ba wa ya rike manzon Allah ya rike fa eh na san manzala da ababakar ina son manzon Allah da Abubakar da Umar duka gaba daya sabiya da haka yan uwa ma mu gode ma Allah to Shehu Hadi ya ce zai dan yi ta'aliki to saka saka saka saka biyar eh to dama da yake abin da ya sa sai ya yi wani magana ne sai wani abu ya faru wanda ya kamata a ce yana da munasaba da abin da ya faru a cikin ramadan muna tafsir na mata sai muka kawo isan abin da shi da jaki ya yi da maganan da ya faɗa abin da zai baku mamaki kamar yadda sai diabul fatai ya faɗa ya ce da mata da yara ko sun damu akan wannan abun wallahi wata mata abu ya bani mamaki sai matan nan sai ta ce ni ina ganin sai take gawa mata wai mala idris ba zai faɗi wannan maganar ba musulmi dai kan mai la ilaha illallah ba yanda zai yi ya ce baya son taimakon ma'aiki sai tana musu da mata suna ganin musulmi zai iya eh musulmi ba zai iya faɗa wannan maganar ba sai suka tashi suka je gida suka same ni sai take ce mini sai suka ce ai ga wannan matan ta ce wallahi tallahi ita bata yadda ba sai na ɗauko magana sai na danna mata tana jin kun sabon mamaki wallahi sai ta fashe da kuka ta fashe da kuka ta ce duniya ya ƙare ta ce duniya ya ƙare musulmi ya faɗi wannan maganar wallahi matan nan tana kuka ta fita da tafi ran da za mu rufe tafsiri kuma sai aka yi wani abu na biyu irin wannan nan kuma wata mata ce ta zo ka san mata suna tun zamanin manzo Allah da mata suna da irin wayannan abubuwan ko mata ta zo ta ce don Allah don annabi wannan malami da ya faɗi wannan maganan ita tana so a taimake ta a ba ta mai don Allah ta tsine mata ko ta tsine masa ko da sau biyu saboda mala'iku su shaida ita ma ta tsine masa wallahi sai na ce na yi abin nan na yi shiru haka haka ashe da ta koma gefe kan ta fara kuka kuka wallahi ta fara kuka sai wata daga baya ta zo ta ce ga ta ban baiwan Allah nan tana ta kuka ne fa tana ta kuka sai ta naji tana ta baya tana cewa annabi a taba manzon Allah ba a samu akai abin sai na ce to da Allah dan bata to ta dan zo ta fara magana dai haka din ma abun ya gagara saboda yanayin shauƙinta da manzon Allah to don haka bai kamata a ce mata masu fi mutane san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu matan ai a gurin son manzon Allah ba a baya suke ba eh kar ka buga misali da cewa bai kamata ma a ce Ah, Allah ya saka da alkhairi Ah, yanzu fagen na Sheikh Muhammad Nasir ne Nasiru Sunnatin eh, Muhammadiyya Ah, ba ba Nasiru Sunnatil Albaniya ba Nasiru Sunnatil Muhammadiyya Allah ya saka da alkhairi yanzu muna sauraron ka akaramakallahu sai dai za mu dan takaita lokutan saboda lokuta din sun tafi ga kuma malamai guda uku a gaba sai na surfana أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد آه، جاغورا wannan sama limami imam imam al-irfan
ko ko in ce digital imam sheikh junaid wanda wannan masallaci muka haɗu na ɗaya daga cikin hakimi na sarkin bauchi shine yariman masoya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zakin faida a sheik abulfati a sani a tijani wanda yanzu dan sanyin da ake jin nan naga ya sa mutane sun kara kaimi da idan mutane kamar na layi amma na kowa ya kara bude ido ga kuma kakakin faida wanda shi muka zo muka samu a wannan waje shewul hadi wanda ya zo na ya yi wani irin jihadi ko dai dama jihadin ta makwabtaka ne da ke kun san ya dan fi mu kusa da nan sai aka sai zamo a wannan karan ya riga mu isowa saka mun bashi mun bashi wannan karo na farko ga kuma Sheikh Burhanuddin Hujjatul Islam wanda muna tare da shi a wannan waje muna jiran mu ji adilla da dalailu da barahinu da hujjatu wanda dai zamto an narka dukkanin wani makiyin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga sadauki Sheikh Ahmad Isa Jaja wanda ko dare ko rana ina ka fito manzan Allah na za ka kariya ga annabi Muhammadu ga manyan manyan malamai musamman shi mar rabi'u da sauran malamai wanda ina kallon su a ta ko ta ina ina mai bada usuri da zakirai da mahaddata qur'ani da kuma wato bakin mu da suka zo daga nesa kowa ina ma kowa sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alal haƙiƙa na zo da nan na zo nan da akwati na littattafai da na so na sissince domin na ɗaura ma wasu a kayi la'alla su tafi gidan prison ɗin rashin dalili da shi ko in kai su cikin kabari da shi to amma kasancewar shu'abul fati ya isar da sakukkuna masu muhimmanci wanda ina son mu ƙara tarkizi akan wannan sakon musamman idan mun duba matsala na maganan neman taimakon manzan Allah ɗin nan mun zo mun samu Sheikh Junaid yana bayani da jan hankalin al'umma na farko yau rana ne za mu ce muku mun taru ne domin ba da kariya ga janabin manzan Allah daga harin wannan fajiri wanda yake nan garin bauchi akan dutse wanda ba mu san daga ina ya fito ba to amma abin da ke ci mana rai abu ɗaya ne shine yau mutumin da ya soki manzan Allah kun ji abin da Sheikh Jeje ce za a zo a saka muku yayi munanan kalaman batanci da wasidna Rasulullah tun 99 yake batanci ga shugaban halitta har izuwa yau yau ya kai kusan shekara 25 na zage zage da cin mutunci ga hadaran manzan Allah na maganganu wayanda basu kamata ba yanda kuka ga an yi wannan zaman an yi irin makamancinsa tare da dukkanin kungiyar izala duka suna tuhumarsa lokacin da ya zo akan alola da coca-cola da alola da pepsi sai da jahili ne ya ga hadisi a bulugul marami kawai sai ya kidime ai annabi ya ce kawai alma'u tahurun ruwa mai tsarki ne la yanzu su in ba wani abin da zai mai da shi mai najasa sai ce to ai ko pepsi ne ko coca-cola ne kawai zai alola Allahu akbar yan boko suka fara alola da coca-cola da pepsi wasu sun sa baki a fuska kasan da ke na dan shudin nan sai kaga mutum ya ce kai mala an yaba aduwa fata wannan bakwa kun san jahilci wannan abin an gayyaci dukkanin limaman nan bauchi gaba daya limamai bangaren izala 1 2 3 ni na kai har 6 dan na san akwai su da ƙari ban san na faɗin ƙare-ƙaren ne amma ku za ku na jin ƙare-ƙaren a lokacin da suke ɓaɓɓallewa in wannan ya ɓalle ce ni sunana ai ai menene wannan ya ce ni sunana bo menene wannan ya ce ni sunana to shikenan amma kowa gane farkon da ƙarshen to amma abin da zai gane da ku fahimta da aka yi zama a lokacin kaf ɗin malaman sun tabbatar abin da ke kai ɓata ne ya zo ya sake fito da fatawa na maganar cewa wato wai na kawo muku da ƙananan fatawarsa ne ya sake zuwa da fatawar maganar sallan juma'a wanda hadisi ne ya gani ya samu wanda suke magana mai rauni ya ɗauki wannan maganan domin ya hana mutane bautan Allah ya juya maganar wanda shi manzo Allah ce inna mujammi'una mu fa zani annabi ya ce mu zani sannan kuma ya ce ma wanda suke ahlul awali bai ce ma wanda suke cikin gida gari ba yanzu matafi sallan juma'a ya wajaba kan shi wata wajaba kan matafi ba kai dan bauchi ka tashi ranan da ba ran juma'a ba ran idi ba da kai tafiya juma'a ba ta wajaba kanka ba kai matafiyi ne matukar ka bar gari kafin rana ta fito ta dago kai ka bar gari saka kai baka daga ciwon da juma'a suka wajaba akan su to dama wannan hukuncin tana nan manzo Allah ya ce za mu amma mu da ke mazauna ne zami inji annabi Muhammadu amma da ke yana so ya bata wa mutane ibada yanzu a garin nan akwai wanda Allah yana bin su eh, sallan juma'a mai karfi karfi kuma babu azhar balle a ce sun sun mai da wani abu wanda za su mai gurbi ran kiyama aka bi ka bashin sallah ɗaya he kai mamaki Allah ya tsare mu ya tashi ya sake kawo fatawoyi mace mai zanaba za ta shiga masallaci duwai na fafatoyi ne na iskanci kala kala ƙarshe sai ya dawo wanka da sabulu in ka zo ka goga sabulu kawai kai wankan janaba wanda sabulun nan gabaki ɗaya da kamfanin babu shi a zamanin manzan Allah amma an yi magana sai ce shi ne dan sunna ya sake kirkira daga kirkira kirkira kirkiransa ya sake kawo maganan a ci doki ran da aka danna dokin wani wani mai zafin akida ya danna dokin ya yanka sai da ya yanka dokin kawai ya fito yana zaune wai malam ya ce ni ba ci doki ba wai ga mu kamun naman doki gidana akwai nama eh ba nama ne a gidana ku ku je ku ci doki sai suka ce a'a to mu ba rashin kuɗi bane an yi haka a garin Bauchi wallahi dokin nan shi dai bai ci ba ya fito har gidan radio na ta ni ni a to ya aka mun kai naman doki an ce muku gidana babu nama eh shi imam maliku ne faɗi a haka ya faɗa saboda rashin kunya wannan abubuwan da yawa wasu abubuwa an titsiye shi wasu abubuwa kuma zallan mimbari ya sa ya kawaitar da shi amma yanzu yana neman ya farfado sabbin iskancin da duniya bata san su ba yana so ya karantar da duniya amma ya manta cewa muna nan kuma wallahi tallahi shibran bi shibrin dani da dani duk fatawar da ya sako baki na jahilci sai mun saka kan gwaza mun fasa wannan fatawar da hujja kuma ba wai da surutun banza irin tasa ba amma sai gashi abubuwan da ya wanda suka fi daga musulmi hankali shine na farko sukan janabin iyayen manzon Allah lokacin da ya tashi ya timfari janabin shugaban halitta sai ya ce ah abinda iyayensa ma kaza ne eh iyayensa ma kaza ne sai me eh ana wanda har yanzu akwai malamin su a Najeriya yace ana ta wani magana akan wani ya kama sunan manzo Allah to ku kuna ta wanda jatuman ma suna waje kaza ana lalime ma jatuman wuta ko aljanna suna waje kaza wa annabi Muhammad fa wannan abun ya sa hankalin masoya manzo Allah ya tashi ya gigita wasu sun yi kuka da idan su wasu sun yi kuka da jinin zuciyarsu wasu kuma sun roki Allah ya raba su da duniya kuma sun tafi wasu kuma sun tsaya sun mai munanan addu'o'i wanda ya kama shi kalmomi inda za a dinga gaya muku karshen ta sai ya juya na farko sai ya fara mai da manzan Allah iri ɗaya da shi da aka tasan masa aka tabbatar wa duniya shi din nan ba a ma san dan waye bane ka san Allah haka yake yi sai Allah ya ce wannan hammazin ne masha'in ne binamimin ne manna'in ne lil khairi mu'tadin asimin ne utillin ne amma shi wannan kyamashashe ne ba da zalika zanim sai Allah ya ce wannan abin da ya tabbata akan sifan walidi ibn al-mugira sai Allah ya mayar kansa illa dai shi walidi ma an bashi ya ci na duniya shi ko ko bai ya ci kyankyashewa zai da gwamma kyankyaso da shi kun san yace ni din nan kuna kallo na ba na zufa ai ka ce ka dangare ni ai kaman ka dangare nake bani gumi sai ga rana daya malam fesmas sai da ta jike ka taba ganin gumi a baki fesmas malam yadda ta jike sai da an ce masa wallahi gobe za a yi zama da su yana baina baina wai shin za a yi ne ko ba za a yi ba duk wannan da a tambaye shi ranar ne aka faɗa wallahi in ba saurari ba sai me suka ce ba domin shi hankalin shi kawai yana kallon wani wuta ne a gaban shi to ya zo ya yi irin wa'innan kalaman ya nuna shi da annabi ɗaya suke ya ce ba shi da bambanci da shugaban halitta ya kai shekaru na karatu akan ana basharun mislukum ya manta yuha ilayya ya manta cewa ayyukum ka misli ya manta cewa ana lastu ka rajulin minkum ana lastu ka ahadin minkum duka annabi ya tabbatar da ni dai ba irin ku bane amma ya mai da annabi ɗaya da mutane wannan abin ya wuce shi na biyu na ukun uku akan zanat biyu shugaban halitta ya yi maganganu na- na raini ga dukkanin asar na annabi muhammadu duk wani abu musamman raudan shugaban halitta ya nuna ba ta da amfani a duniya ya yi mamaki wai ga raudan shugaban halitta inda tana da amfani da kaza ya faɗi wani magana wanda raudan hal- raudan annabi muhammadu duk duniya an yi ijma'i malaman musulunci akan cewa ko al'arshin Allah ba ta kai tsarkin raudan shugaban halitta ba wanda kuma za mu ƙara tabbatar maka almajir ibn taimiyya ibn al-qayyim al-jawziya ya tabbatar da wannan maganan ya rawaito daga ibn aqil wanda aka tambaye shi shin da raudan annabi sallallahu alaihi wasallam da madina da kuma garin makka dakin ka'aba wanne ne yafi da raudan manzon Allah da dakin ka'aba wanne yafi yace idan kana nufin in kunta turidu mujarrad al-hujra fal ka'batu abdan in kana nufin kawai ginin ɗakin ne yanda ya kewaye rufin raudan yace to zan ce maka kaba ta fi shi yace wa amma in kunta turidu wa huwa fiha in kana nufin ɗakin annabi na ciki a rauda yace wallahi walal arsh ko al arshi walal aradin ko sammai ko kasai ko mala'iku ko kaza ko kaza babu wani halitta da ya kai girman raudan annabi Muhammadu domin annabi ai annabi ne al'arshi kuma bawan Allah ne ko al'arshi Allah ne baiwar Allah ne mutane suna jin shi gingirin saboda ana nuna musu annabi ba kowa bane amma in ka san waye manzon Allah ba a zo al'arshi ai ba a sifanta shi da shugaban halitta ba ba a kwatanta su ba malaman wahabiya sun tabbatar da cewa Allah ya yi al'arshi har yanzu akwai akwai space na zaman manzan Allah kan al'arshi na na rubuta littafin su sun ce in baka ma yi imani da shi ba kai kai munafiki ne kai imani cewa Allah ya zauna al'arshi amma bai take ba akwai dan wani waje wa kad akhla minhu makanan yujlisuhu yawm al-qiyama Allah ya bar wani waje da zai zaunar da manzan Allah kan al'arshin wannan wajen kujeran manzan Allah ne to yanzu da ni na kan kujera da kujeran wanne fi wani da nakan kujera da kujera wanne ya fi wani nakan kujera saka ba a kwatanta manzan Allah da al'arshi amma aqidan su ne ba su yadda annabi ya fi kowa ba to maganar da ta fi gigita mana hankali shine kalmar nan da ya faɗa wanda kullum muna maimaita kalmar ba dan muna so ba muna faɗi ne saboda hukuma ta ki ta yi abin da ya kamata akan lokaci wanda yau daga zancen nan zuwa yau mu muka san irin taskon da muka sha tasko na farko shine rashin bacci da shiga damuwa akan tunanin yadda aka maida martaban manzan mu annabi Muhammadu abin daraja abin boyewa a cikin faranti ana yawo da shi kuma tirran da ya faɗa kullun sai ya maimaita kullun sai ya maimaita abin kunya a je filin idi ya tashi a filin idin ya sake kallon musulmai ya soka musu magana kan annabinsu amma da ke da yawan wajen murtaddai ne domin duk wanda ya da annabi bai da amfani to ya daina sallah ai ba amfanin sallan ka qur'anin ka ina amfanin ta to wanda ya kawo bai da amfani to ina amfanin abin da ya zo da shi babu wanda ne ta ɗauke su kaji suna cewa sandan su wani ya daga ya ce asaya hazihi ko asati hazihi ya ce afdalu min kaza ya daga sandan sai ce khairun min kaza ta ce kaza alheri ya kira sunan manzon Allah ya ce domin wannan tana taimako na dan kada shanu zan yi kaza dan yi kaza zan yi kaza sai da menene raini ga janabin shugaban halitta wannan mas'alar in Allah ya kai mu hala gobe mun samu lokaci za mu hallale ta kasancewar yau an yi dan yi ruwa jikin mutane ya mutu ga sanyi amma gobe albarka annabi za mu kara hallale wannan maudu'in amma sakonmu na farko ga al'umman musulmi wannan kalmar ba karamin hadari yake da shi ba kun ji jawabin da Shaul Fati yayi domin naga yayi tarkezi wajen fakkin wannan sadaran ga baki daya wanda wannan sadaran da ya faɗa mun ji yanda wasu mata wanda suke da imani Shaul ya ba mu labarin yanda wata ta tashi tace dan Allah a taimake ni ko so uku in tsine masa ko so uku ta tsine masa ta gagara tsine masa so so, so biyu sai da kuka tana jin manzan Allah shin za mu gaza wannan mata da tumna kishin manzan Allah muna kwana cikin tunani yaya za mu yi mu tare al'umman manzan Allah ta yadda kar a samu zuban jini a cikinsu domin kowa da irin zuciyansa an ebo hayin yan daba daga ƙetare wasu suka tashi suka ce za su ta da bauchi sun so su ta da rikici a bauchi Allah ya sa muka kwantar da hankalin al'umma tun ran da muka gane cewa abinda suke so ya zagi shugaba su kuma to shikenan ayi rikici ayi rikici sai ya ce to a zo a yafe wa juna muka ce a'a duk wanda bai da laifi babu ruwanmu da shi amma abinda muke kira ga al'umma masu yaman zan Allah kowa ya kwantar da hankalinsa ba ma kiran wani ko kwarza ne wani yayi duk da cewa akan shugaban halitta ne amma muna da hukuma mun kuma sani cewa gwamnatinmu tana jin kokenmu duk abin da ake tana gani kuma ta san hadarin abin da ke tafiya idan ya dawo duk wani wanda yake rike da wani madafan iko ko waye shi ko hukuma yake ko political appointment yake ko ko wani zababbe ne ya san wani ne manzon Allah idan kuma na wasa ya gwada ya gani ka gwada mara ma wannan baya zaka ga taimakon Annabi Muhammadu a wajen wanda kake ki kamar yadda kun ga yadda aka yi a Kano wanda suka yi a Kano yau abin bakin ciki mun ji daga kwamishinan harkokin addinin musulunci ya fito ya ce ya yi press release ya sanar da cewa an kama su wasu yara fitsararrun marasa kunya sannan gwamna ma ya fito a filin taron tafsir ya ce mun sa an kama su kuma kawai sai washe gari sai muka ji labarin an yi smuggling ɗinsu har sun iya fita sun bar ƙasa dalili menene kusan cewa akwai wasu wanda suna nan suna yakan annabi ta hanyar ƙasa har yau ba mu ji sunayensu ba amma muna ta faɗa musu cewa ku bi a hankali ku bi a hankali al'umma musulmai sun sa ido suna jira su ji waye makiyin manzon Allah sun sa ido suna jira kafin na Allah ta zo ta faru kamar yadda Sheikh ya gaya mana lallai ku sani cewa al'umman musulmai akwai madaman maki da yawa wanda kuna bukatansa in kai gwamna ne ta Allah zaka yi nemi shugaban kasa in kai wani aiki ne ko wani abu ne kake la'alla wata ran za a zo a ce an baka wani appointment akwai musulmai musu annabi suna kallon ka za su ki wata rana kuma kana nan ko kai ko ɗanka wani zai fito wani abu ma zai haɗa da 'ya'yanka wannan taimakon duniya ne kafin a je ga Allah to lallai muna godiya gwamnatin Kano na farko da matakin da suka ɗauka amma su mai da tunani su sake bincike waye ne yake makarkashiya wa zaman lafiyar musulmi a garin Kano da har zai zamo ya sa gwamna ya karya da har zai zamo ya sa kwamishina ya fito ya magana a matsayin wakiltan hukuma ya sa hukuma ta yi karya da har zai zamto nan gaba in har shugaba ya faɗa magana to mutane ba za su yadda ba za su ɗauki mataki da kansu ne domin matakan mutane za su ganin cewa hukuma ba ta ɗaukan mataki to za su ɗauki mataki da kansu to amma alhamdulillah mun sani cewa sun saba yi lokacin da aka yi wani makamancin haka a Kano gwamnati ba ta wata wata ba ta dauki mataki amma Allah ya sa ba a samu wanda suka yi wani abu makamancin wannan ba saka lallai gwamnati ki tabbatar duk lokacin da wa'innan fitsararrun aka dawo da su ko hulka da su aka yi ki damke su ya zamto ke kika zartar musu da hukunci kafin kuma ta Allah ta yi ranar tashin alkiyama gwamnan jihar Bauchi a Alhaji Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi Allah ya saka masa da alkhairi ta hanyar jawaban da muka ji ya yi a ranar sallan idi kuma an ce ya gara maimaitawa an sanar a gidajen rediyo nan kalamai sun faranta wa duk masoyin manzan Allah na bauchi rai musamman mu din nan wanda muke ba dare ba rana da kuma matasan da kullun in an kira kowa sai ya zo ya bar sana'an sai bar komansa mun taba jera kullun karatu muke sai da ya zamto muka ce a ba ku dama saboda wasu suna da uzurai muka ce ya kamata duk da uzurin annabi ya fi kowane uzuri amma muka ce za mu dakata sai da wani abu mu koma mimbarin tafsiri aka koma aka rufe tafsiri amma gashi yau an yi kira duk da ruwan da ake amma gashi jama'a sun amsa kira an zo to wannan abin da gwamna yayi ya ba wa masoya manzon Allah da musulmai baki ɗaya kwarin gwiwa cewa gwamnati tana da niyyar ɗaukan mataki ga duk wanda ya zara takobi ya nufi shugaban halitta wannan kuma shine babban zaman lafiya domin duk makiyin zaman lafiya a garin Bauchi shine wanda zai ɗaura gindi ma wanda ya batanci wa Annabi Muhammadu domin mu kullum muna ga mutane wallahi akan Annabi bamu da birki kuma wallahi akan Annabi sallama mu sai yanda Allah ya da mu remote din na hannun ubangiji ba mu san menene zamu yi ba mu san me ba zamu yi ba kullum muna ƙara faɗin wannan abin daga sai muke faɗi amma kuma kullum muna gaya wa mutane ku dakata saboda muna da shugabanni sai sun ba da umarni kuma shugabanninmu sun nuna cewa za su yi to muna kira ga al'umma a maida zuciya nesa a saka masarautar Allah ido da munanan addu'o'i wannan mutumin wannan birin kan dutsen wannan kadangaren katangan duk abin da yake ji da wanda suke taimaka masa Allah ka rusa su meru mai taimakonsa a ɓoye da mai taimakonsa a bayyane Allah ka karya su duk wanda ya tsaya tare da shi wajen cin mutuncin shugaban halitta Allah ka tsine musu duk wanda yake da kyakkyawan niyya wajen ya ga ya ba da gudumawa wajen dakile wannan abin Allah ka rufe shi gwamnan jihar Bauchi da yayi niyyan cewa tabbas zai dau mataki ya ji zafin abin da aka yi shugaban halitta mun sani cewa idan ya faɗa da yawa bai cika saba alkawari ba to muna fatan Allah ya karfafe shi ya cika wannan alkawarin muna kira mai girma gwamnati ka sani cewa bauchi gabaki ɗayan su masoya annabi Muhammadu ne wai inda suke makiya annabin yan kaɗan ne ba su fi barkono a cikin abinci ba ka san shi barkono malamu shaɗar su bauchi yana cewa wai an tambaye shi wai yaya in izala ba su da yawa amma ko ina ka ji tutoi tutoi ya ce to ai su abinci kaman barkono ne mu ko mu ne abincin shi barkono in aka zuba shi dan kadan dumbulin hannu sai da bi tukunya saboda ba shi da hankali to su haka in izala suke ta tawo pawo pawo pawo amma surutun su na banza ne ai ba a- a- guba ne ma Gu- kaji bar- wai- to su guba eh, kaga guba kuwa kashin bera daya ya kashe mutum guba kenan to abin da zai baku mamaki abin da yasa nake ga gwamna ya- ya- shi ya fi mu sanin wannan abin da nake faɗa a 2019 ai shine lokacin zaben shi na farko ko an samu takarda kai tsaye daga shugaban da ya nuna yana goyon bayan masu zagin annabi a wannan karan yace yana ku- umartan duk kungiyansa kada wani ya kuskure ya zagi koran bauchi ba ya haka ba yace bai yadda a zaɓe shi ba sannan an samu malamansu wanda suka ce ba su yadda a zaɓe shi ba su waye ne suka fito suka zaɓe shi masoya ne muhammadu in maulidi su suka fito suka ce to tun daga wancan ya ce su ba za su yi shi ba mu kuma za mu yi shi saboda halaccin da maulan mushaɗar usman bauchi ya ce ya masa ya gina masa katafaren go a kaduna ba tare da shi ya roƙa ba sannan ya yadda da shehi uba ne gare shi wannan fa halacci yayi wa Maulana Mushaddar Usman Bauchi muka saka masa yau muka zabe shi ya sake da muka sake zaben sa muka tallafa masa kuna tunanin idan yayi wa manzon Allah sa sallama aka ce yau ya fito shugaban kasa ba mu za mu ta kamfen ba wallahi mu za mu fita kamfen in aka ce ka ba wa manzon Allah kariya duk wanda ya tsaya wa annabi wallahi wa mu mu za mu tsaya maka kafin Allah ya tsaya maka kuma ko da ni fa ba ni ba fa mu masoya annabi Muhammadu yau kowa ya gane Najeriya masoya annabi ne suke kawo shugaba bana zaben ta nuna yar manoni ta nuna wasu suka ware suka ce su ba za su yi musulunci ba mu musulmai da muka kasa ƙuri'an mu gida uku muka ce Tinubu Alhaji Bola Ahmed Tinubu zababbe ne yanzu muka ce kwankwaso muka sake ce a tiku kuma an gani na musulmi gabaki ɗaya muka ɗaura muka bawa a tiku muka bawa tunubu muka bawa kwankwaso amma kaf da aka ɗaga sai gashi na tunubun ya rinjaye wa'incan ɗin gabaki ɗaya to yau sai aka ce wa'in na masu annabin ne gabaki ɗaya za mu haɗu a gu ɗaya mu ce ga wane ya bawa annabi kariya sai aka za mu bashi ƙuri'un mu kuna tunanin ba abin da ba za mu kawo shi ba komai za mu iya yi mai saka muna fatan ka dafa annabi Allah ya dafa maka Allah ya baka ikon ka taimaka wa annabi Allah zai taimake ka in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum amma dukkanin wanda suke maka rara gefe yan kasa to in gaya maka suna so su ja maka abu guda uku abu na farko za su ja maka bakin jinin da tunda aka yi wani gwamna abuci bai taba yi ba matakar wasu suka nuna maka cewa a bar wani ya ci gaba da batanci ga shugaban halitta balle alhamdulillah mun san wannan ba manufanka bane na biyu za su jama garinka rashin zaman lafiyan da ba a san yaushe ne farkonsa ba yaushe ne sa domin ya fito da kalmomin ta'addanci kuma yana ta faɗa hukuma kuma suna jin sa mutumin nan ya fito kwanan nan yana cewa wai yana roƙon gwamnati ta ba sa dama a janye hukuma a basa da mu kun ga dama ba hadafinsa ba komai bane ba zaman lafiya bane hadafinsa mu kullum muna ga al'umman mu mu ne muke da jama'an mu ne tun da kuke kun taba jin ya je wani unguwa tun da ya batan tun ya taba fita daga gidansa mu ko ba yawo muke yi ba gaba gadi wani ya taba tare mu muna cikin na nufi kanafin layi wa na nufi kanafin rasulillahi kuma wallahi duk yanda zamu je ko menene ya faru da mu ba abin da zai cutar da mu domin muna tare da Allah muna tare da manzon Allah kuma yau ko menene ya faru da mu a hanyar manzon Allah karamci ne a gare mu ba kaskanci bane in za a yi mana tsarara kan annabi Muhammad daukaka ne izza ne kafin mu an yi wa na gaban mu an soki sayyidina Umaru an soki sayyidina aliyu an soki sayyidina usmanu an soki sayyidina abu dujana an soki sayyidina imam imam zafar ibnu ibnu abi talib an soki sayyidina usamatu an soke zaidu kai afwan manya manyan sahabbai da zan dinga kirkowa wani an soke shi duk akan manzon Allah ne me ya rage shi sai izza saka ina gaya muku cewa duk wanda yake ba gwamna wannan shawarin to ya masa illa wannan guda na biyu illa na uku da zai masa shine ya kashe masa fita ka gina garin Bauchi ka yi ayyuka na alkhairi yau kuma sai aka dakusar da kai akan daukan mataki akan manzan Allah to wannan aikin da kai gaba ɗaya za mu kalle ta duhu ne ka ƙara mana domin mu abu na farko shine annabi farko annabi farko annabi farko kafin komai a nan nake faɗa Allah ya taimaki wannan gwamnati shi shugaban shari'a ciyaman na shari'a Allah ya saka masa alkhairi lallai yayi matukan kokari ya bada mutuncinsa akan mutuncin manzan Allah wannan mutumin ya fito da sharri da kazafi kala-kala amma ya kau da kai ya tsaya kawai a iya abin da ka faɗa ka zo ka kare kanka kuma yanzu ya ga zuwa kare kanshi kuma wanda suke zuwa daga haure suna mana haure to su kiyaye wai cewa za su kai mana rikici to alhamdulillah gwamnan ya dawo duk abin da ake kuma idon su ne kuma suna gani duk abin da ya faru mun dauki komi mun mika hukuma yanzu muna jira mu ga menene abin da za a yi kuma muna ta addu'a da Allah jama'a a ƙara ƙarfafa wannan tabbatar da ake dan yi din nan a ƙara wai ta yin shi wanda suke kokarin yin 313 kullun din a ƙara yi da yara da ake sawa na alamtara da shauransu duk muna na addu'a dauko a ci gaba da yi ba mashi kadai bane duk wani makiyin manzon Allah da yake dafa masa musamman a abin da ya shafi hukuma ko gwamnati Allah ka rusa shi kowaye shi domin mun zaɓi annabi akan ka ko kai waye mun zaɓi annabi akan ka ko kai waye duk wanda yake shirin yaudaran mu kowaye shi Allah ka nuna masa yukhadi'una Allah huwa khadi'uhum wannan gwamnatin da ta nuna za ta dafa wa al'ummar musulmi don a samu zaman lafiya don ta kashe bakin mai cin mutuncin shugaban halitta Allah ka taimake ta ka cire makaura tsoro ka ba shi karfi da karfin hukumansa ka karfafe shi ka ba shi daman ya ɗauki mataki akan wannan alkabayi da ake yi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim subhana rabbika alhamdulillah
jama'a ku ce Allahu akbar Allahu akbar Sheikh Muhammad Nasir Nasiru Sunna a Najeriya Allah ya saka da alkhairi da waɗannan gwalagwalan jawabai da muka samu daga gare ka wanda ka yi su masu faɗi amma a takaitaccen lokaci a jama'a kamar yadda kuka sani ba da kariya ne ga manzon Allah daga zagin daga Idris Dutsen tanshi yayi da kuma batanci da ya yi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma kamar yadda malaman da suka gabata suka faɗa a garin Bauchi jihar mu ne a Bauchi aka haife mu wasu mu ma a Bauchi aka haifi iyayensu da kakanninsu saboda haka ba za mu aikata abin da za mu babbake garin Bauchi ba kamar yadda shi wancan ya gayyato wasu daga da makamai da sauransu domin su zo a tada hankali a bauchi alhamdulillah Allah ubangiji ya mana ilhama muka yi ta jan hankalin yan uwanmu da jama'an mu kan cewa kar su yadda su yi wani abin da zai tada hankali kuma ba wani abu bane laifin shine an ce za a yi mukabala saboda haka bayan hanyoyin da muke bi na dakila wannan abu da kuma neman hukuma ta shigo cikin wannan abu domin nuna wa manzon Allah ya kai a jihar Bauchi domin wannan shi zai ba mu Bauchi ci gaba shi zai ba mu Bauchi daukaka shi zai ba mu Bauchi daraja kuma shi zai ba mu shi kansa gwamnan ci gaba da daukaka a rayuwarsa to sannan kuma muna da addu'a muna tawassuli da Annabi Muhammadu muna tawassuli da Qur'ani muna tawassuli da zababbun bayin Allah muna tawassuli da kyawawan ayyukan bayin Allah ya Allah ya ubangiji ka wulakanta Idris ya Allah ka kaskanta shi ya Allah ka tozarta shi ya Allah ka masa kisan adawa da samudu ya Allah ka yanke sa ya Allah ka yanke tsotsonsa ya Allah yanda yayi wannan batanci wa annabi ya Allah ka nuna kishi a kansa ya Allah ka juya shi ka kifa shi da baki ya Allah ka masa mummunan ƙarshe ya Allah ka mai da shi aya daga cikin ayoyin da za a wa'azantar da al'umman da za su zo a baya ya Allah ka jarrabe shi da duk wani bala'i da duk wani cuta da kuturta da makanta da duk wani irin bala'in da ake saukarwa makiya Allah makiya annabi Allah ka saukar masa da wanda suke dafa masa da wanda suke karfafa masa ya Allah ya ubangiji duk wanda ya sa hannu cikin wannan al'amari ya Allah ubangiji ka nuna masa gazawansa ya Allah gwamnati in ta shiga cikin wannan al'amari da gaske Allah ka karfafe ta idan ba da gaske bane Allah ka karkafe ka karfafe ta ya Allah duk wanda duk wanda duk wanda zai kawo cikas ma wannan al'amari ya Allah ya ubangiji ka kalmasa mana shi albarkan manzon Allah wannan addu'a mu ci gaba da yin sa bayan kowane sallah mu ci gaba da yin sa bayan wazifa mu ci gaba da yin sa duk wani lokaci ya zamanto mun dauki lazumin sa har zuwa lokacin da zamu ga karshen azzalumi makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje yanzu zamu tafi zuwa ga hujjatul islam maulana sheikh muhammadul burhan sheikh al-amin malam goje shi ma zai ba mu abin da yake tafe da shi a wannan zama mai albarka akramakallah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم ‘yan uwa wannan tawaga ta rundunar sojoji na masoya annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam wanda idan muka fito a wannan tawaga wallahi nakan ji wato zuciya na wato sake take babu wani damuwa kuma ba ni tunanin akwai wani maki wanda da mu iya tunkara daga cikin makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu karya shi ba a a takaice a gurguje dare yayi taliki dan yi kan maganan da wa'annan manya-manyan maluma suka yi musamman Sheikh Imam Junaid da Sheikh Abul Fatih Sani Asadul Faida da kuma Nasiru Sunnatul Muhammadiyya Sheikh Muhammad Nasir da kuma Shehul Hadi kakakin Faida da kuma Sheikh Ahmad Isa Jaja ina ka fito ma'aiki ina kuma zaka je ma'aiki Allah ya saka duka da alkhairi wani magana da shehin muhammad nasir yake faɗa cewa wanda mun sha maimaitawa wannan mutumi ya ƙi taimakon annabi amma ya gayyato wasu lalatattu banda ma rashin hankali a cikin bawabiye don allah yaushe da ka zo garin da ba naka ba wani ma ala bai taɓa zuwa baucin ba kuma don tsabar rashin hankali ka zo ka dirka garin baucin da daddare ba ba ka tunanin mu masoya annabi muna kallon ku tun daga hanya banda an koya mana zaman lafiya da hana ɗaukan doka a hannu kai kana tsammanin da yanzu ba sun zamo shafi mulera ba wallahi da sun zamo shafi mulera sunan wani abu da muna yara wai wasu mutane suke to Allah ya sa an hana mu ɗaukan doka a hannu muna kallon su gama shakiyancinsu su kuma hukuma suna nan suna ɗauke da list ɗinku kun zo da tarzoma a jihar Bauchi. Banda rashin hankali da makamai kuma mu 'yan gari mu ne ga ka zo ka mana buɗe ido a garinmu kuma haba mala. Ai wannan akwai wautanci a ciki wallahi. Amma dai muna ba ku shawara gaba kar ku sake irin wannan rashin hankali don wallahi masoya annabi Muhammadu ba za su bari ba. Ka zo wani ya ɓatan cewa annabi a jihar Bauchi mu ne da ka zo ka gwada mana yatsa kai Allah ya rage ma'a zaki an hana mu ɗaukan doka hannunmu amma wallahi in kuka kuskura kuka sake dawowa kuka mana irin wannan wautanci wallahi ko a mafarki wani ya gaishe ya zo bauchi zai tashi ce wannan mafarkin ƙarya ne mun tabbata muku kuma mun rantse da girman Allah to alhamdulillahi shi wannan mutumi mara rabo a gurguje ba a raba tsakanin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mun faɗi irin wannan magana su ga cewa kaman maganan ta yi girma alhali kuma ga ayoyin Qur'ani da yawa Allah yana cewa shi yake ba da abu da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba suratul tauba Allah cewa yake wala wannan muradu ma atihumullahu wa rasuluhu min fadli Allah ya ce da sun yadda da abin da Allah da manzansa ya ba su daga falalansa kaga ashe Allah da manzon su suke bayarwa Allah yana ba da abu ne annabi Muhammadu kuma ya raba wala wannan muradu ma qalu kalgan wal qarqalu qarqalu kalmatul kufri ba da islami wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa anaganehumullahu wa rasuluhu min falili wan yatubu yaku khairan lahum wan yatawallaw yu'azzibu azaban alima fi dunya wal akhirah ka gani Allah ya ce ba su yi musu ba fa kafirai munafikan nan ba su yi musu bai wanda Allah ya musu ba illa anaganehumullahu a karatun mu na warshu ko sai bayan Allah anaganehumullahu wa rasuluhu fa sai bayan Allah da manzo sun azurta Allah da manzo ya azurta su sai kuma Allah ya yi ifradin damirin yace min falili to waye ɗaya daga ciki nan ma ma'arfa ne duk da ba nan muke so ku je ba zahirin ma ba ku sani ba la'anannu Allah abun ne akwai yau alhamdulillah kwarai malam yana wa kafaru ba da islamin kwarai wa laƙarƙalu kalmatal kuburi wa kafaru ba da islamin wa hammu bi malam yana lu faɗu biya ala ƙulubihim wannan magana ya sa ranar muka faɗa cewa wallahi wannan magana wannan mutumi kafiri ne sabila da wannan magana kafirci ne faɗansa yanzu ka duba kisan da shehu lahadi ya kawo wallahi annabi muhammadu lamarinsa abun tsoro ne wallahi lamarinsa kuma wannan abubuwa yana faruwa tun zamanin sahabbai da aka ga wasu yanzu dai kashi nan alhamdulillah mu ne muke zuwa maulida daban-daban mu je ka ji yan uwa suna ta mana kirari a shayar da mu ma'aiki a sha he ka ga maulidin wallahi wani a gefe ka gaishe ba kowa ba dai zo a rakiya ne in ya gaya maka wani magana akan annabi muhammadu sai ka ji tsoro ya kama ka ka ce kai ashe akwai irin wannan rijalin a wurin nan ka ji ya tafi wani hadara wanda ya zarce kama ko kuma kai anan kana tsammanin ka tara muridai ne ashe wani matafi ne cikin annan muhammadu ba ci ba gani to ka duba inda shaula ya kawo bayar Allah ta zo tsaban da ta ji abun kuka ta dinga yi ka san annabi ya wuce tunanin eh sanda ta tsine masa ta tsine masa ta ji zuciyanta ya ɗan yi wallahi annabi ya wuce wasa shi ya sa muke gaya mu innan yara da suka yi ta'addanci su ainihin 'yan barandansa da suka suka yi ta'addanci suka gudu wannan yaran kano ɗin guda biyu wallahi kamar yadda muka gaya musu su da jin daɗin rayuwa hai hata hai hata limatu adu ba za su ƙara jin daɗin rayuwa ba har matansu wallahi ko sun kwanta da su ba za su ji daɗi ba wallahi sabila da sun riga sun taɓa annabi muhammadu ballantana ce su fito gari wai a gansu shi annabi yana da wani irin daraja ne a gurin Allah yanzu sai ya mai da wanda ba kowa ba wani abu yanzu kuma wanda ana ganin sa wani abu ne kuma ya taba annabi yanzu mu asfalas safili sabila da haka tun da ko taba annabi Muhammadu wallahi ku da yawo ku shiga gari wallahi hayata limatu adu ya haramta muku wannan har abada ba saudiya ko je ba ko al'arshi kuka je muna gaya muku To, kwarai da gaske kwarai shi na sai ga kina cikin buka dama shi bai yawo bai zuwa ko ina kuma ya dada tsoma kansa a cikin damuwa wallahi da da su fito su yawo da su sha mamaki wallahi abinda jama'an gari da su musu don wani akan annabi Muhammadu wallahi bai iya rayuwa ba Allah mu ba kuma haka amma muna ba sakuri dan ko ni abin da bakanta mu rai wallahi da na ga wa'annan yaran wai an an yi wani an yi wani hanya an yi wani salula sun samu sun gudu wallahi tallahi cewa na dinga yi kai yanzu haka annabi zai zama arha yanzu haka annabi zai zama wallahi ni na dinga tunani na dinga tunani na ce uzu billahi abin abin da kai ci amma kuma mu gwada cewa a ina ne da su je ne Allah ai ai Allah ya gaya mana kiyama da a ce makafirai ya kullu sani yawma idhin ainal mafaru la wazaru ila rabbika yawma idhin almustaqar babu wajen gudu wallahi babu wajen gudu tunda ko taba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma akwai sakon mu da wani wanda mai ta faɗa cewa zindiki ne wannan mutum har wani aka ce ya zo yake tambaya na wai me yasa da mu ce wannan mutumin zindiki wani wanda ake kiransa Adamu Mina wanda da ka gan shi wallahi in ka ga fuskansa irin wato kan na kira sunan kabilan akwai musulmai a cikinsu amma irin wato na kan daji din nan wanda arnan daji wanda ba su ma san su ma mai ubangiji ba wallahi haka fuskansa yake ba annuri wai ya zo dan shabul fiti yayi karatu ko da yake shi ya fito dinga magana akan wai su suna ta magana akan Abdul Jabbar suna ta magana akan Abdul Jabbar mu fa akan annan Muhammadu fa wallahi ba mu ji ba mu gani bawa kuma kaga shehunan mu nan dai a wajen su muka sha annan Muhammadu Allah ya sauwake Allah ya sauwake amma mu kaddari da wani a cikin su da ya ta'addanci annan Muhammadu wallahi da mu aje shi gefe mu taka shi ballantana wani banza a gari sabila da haka wasu suna ta mana magana akan abjabbar kaza da insha Allah fute yayi ai yazo yayi magana sha Allah yayi magana akai ya masa raddi ya gyara masa zama buɗan bakin sa yanzu da ya fito sai zo ya dinga a uzubillahi minash shaitani ya dinga faɗan kalma na rashin daɗi akan sayyidina Abubakar hanna cire shi daga musulunci wai a gaya masa sayyidina Abubakar ya sake ya ci ba ga masa ya suka yi suka mutu wai a gaya masa wai ya sayyidina Abubakar ya mutu mutuwar su wai akwai abin da suka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai ya sayyidina Umaru ma ya mutu wato Ka gaya mana ya uwarsa da ubansa suka
eh abiya shagul fita ya ce to ya gaya mana in akwai su ma fa dan so da yawa naka addini yake ya gaya mana su a ina iyayensa suka mutu sai dina abubakar fa da sai na umaru taba su kai tsaye taba annan muhammadu da ba mutanen kirki bane wallahi Allah bare kwantar da su tare da annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah bare tawayin haka ba sabi haka ka duba abin da wai yayi haka ne dan ya bakanta mana rai to baraka yi da bashin din hankalin mu mu koma kanka ba la'anan ne muna nan muna sanar da kai wallahi kai ka san wancan karan batta tunda aka binne ka baka sake fitowa bai kwanan nan to yanzu ma wallahi muna maka bakan albishir da aka gamu da masifu suna nan daki daki suna ajiye wallahi kuma kana cikin su tsamo tsamo kamar yadda shehu junaidi ya yi munanan addu'a ma wannan wato wannan la'anannen dan tsigigin nan na garin Bauchi yawa kadangare wai ya ce wai shi wai bai zuba ko shehu a'udhu billahi to wannan ma rashin albarka ne ai ya zama maganan da abinda Hausa suke ce wai wai matsiyaci wai ko a tandu aka sa shi aka dai fito bai da shafo komai ba ko a gidan mai a- a a kwalban mai aka sa shi tsaban tsiya bai da shafo komai a jikinsa ba to ai shine ya gwada cewa kai matsiyaci ne yasa baka zuba zuba ka ainihi ma ne ƙarya ba eh ran da ya ji shakan da idan mu kawara wallahi har ta to gashi gashi yawa har baki aka ce dauko ba mu taba ganin sa da face mask ba sai a wannan rana din to a takaice ba tsawaita dami ba sai gobe muke so dami ainihin lugudan wuta a can masallaci shomala mai isa jata a can jajan kenan amma muna maka bakin albishir Ahmadu- a a- Adamu Mina wallahi muna maka bakin albishir sai ka mutu a walakance kuma ba za ka koma da hankalin mu kanka ba amma muna maka albishir a wani abin da damu maka dama kwanaki wasu yan uwa alhamdulillah masoya daga mina sun turo mana wasu asiran kananan a hannunmu amma da aka ji su in Allah dai sun hana ka bacci albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wayannan makiyanan Muhammad Allah ka kunyata su Allah ka hana su nutsuwa Allah ka hana su nutsuwa kuma mai girma gwamnan Bauchi muna farin ciki da irin maganan da kai muna farin ciki da haka kuma muna fatan ka zartar wallahi ka kwantar da hankalinka kamar tsimma a randa ba fa abin da zai faru wallahi sai alkhairi yawa annabi Muhammadu ka yi hankalinka a kwance wannan mutumi Allah ne ya kawo mana ƙarshensa dama ya jima na cin mutuncin annan Muhammadu amma ga ƙarshensa nan ya zo kuma shege kafasa mu da ku wallahi tallahi bara mu gajiya ba daga nan har busa ƙaho matukan muna raye sai mun ga an ɗauki mataki kuma he Allah ya kaskanta ka albarka annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah Sheikh Burhanuddin Hujjatul Islam ah, Allah ya saka da alkhairi sahibul hujjaji wal barahin ad-damigha المدمهلة لأدئياء الشرك والكفر والنفاق الله يساك مكة الخير كيف ينزو إن شاء الله زام تفي أقولن شيخ أحمد جاجا wanda yake jan aiki ga makiya annabi Allah ya saka da alkhairi maulana
maudu'in mu dai shine kamar yadda kowa ya sani ba da kariya ga janabin manzon Allah daga batancin da Idris dutsen tanshi yayi na sukan annabi sallallahu alaihi wasallama da wofantar da annabi da nuna annabi ba yi da wani kima ko daraja ko alfarman da za a nema a gurinsa wanda muna barranta daga wannan kuma muna daɗa kira muna daɗa bin kadi na cewa gwamnati ta shigo cikin wannan al'amari domin zaman lafiya ga jiha da kuma ba ma zaman lafiyan jihan ba amma mutu ainihin musiban shine girman manzan Allah da kuma yadda manzan Allah yake a gurin Allah akramakallahu faltatafaddal mashkuran insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة المسلمين إلى من كيس سؤال تدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يو muna cikin ranar ta ashirin da uku ko ga watan hudu haihuwar nabi isa alisatu wasalamu dubu biyu da ashirin da uku wanda ya dace ranar ta nawa ta uku kenan ko biyu ga watan shawwal ayyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu kullum muna cewa da wata bakwai kenan daidai ba ƙarin ko kwana ɗaya to alhamdulillahi abin da ya je mu shine kariya ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna na maganganun idi dutsen shi wanda shi a wurinsa yana ga maganganu ne ba komai bane ya faɗa kuma ya nanata yanayin lokaci ya ja ni abin da zan faɗa shine da farko muna ƙara kira ga shi idi dutsen shi ya sani wannan magana mai ta kama maganar wasa almara yake mai da ita shi a wurin magana ke mai ya faɗa ma ya yi kama da abu jahal abu jahal shi ne wanda ya ce bai bukatan taimakon manzan Allah magana su iri ɗaya to abu na biyu kuma muna ƙara kira ga 'yan izala ɓangarorin duka tun da sun yi rubutu kowa da sunansa da sanin ɗinsa da kuma date don hudu ga wata ko aka yi zama aka zo aka sake kuma shida ga wata aka rubuta takarda kuma shida ga watan hudu akan takwas ga wata za a yi zama duk sun yi da cewa wannan kalma ce mummuna ga mai gidan mu annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma saboda me kullum hujjarsu shine in an yi zaman bai da mafuta sai dai ta kame kame zai nake ta kame kaman nan abin tausayi in za a yi zama ba wannan haukar zai taiwa mutane ba sun tabbata amma su hujjar su kar aqidan su wato shine idiyan su shine aqidan su shine Allah su shine annabin su muna kira gare su ji tsoron Allah wannan kalma sun tabbata kalma ce mummuna amma suna ba da kariya waɗansu saboda ɓangaren su ne kar a ce yau an yi hukunci ma ɗansu a kan taɓa manzan Allah to da'awansu ta rushe kenan in ji su da faɗa to wannan nasiya zuwa gare su wallahi sun tabbata wannan katobara ce kuma ba a gaya manzan Allah irin wannan kalma ko akan me kowace kalma ce a Qur'ani wacce Allah ya gaya manzan Allah in za ka yi ta hanyar isgilanci irin wannan tunda kullum muna faɗin siyakin kalma yadda ya ɗauko ai ba girma ya yi nan ba kafin ya je kan manzan Allah ko kuma su alaƙansu da annabi soye su ga manzan Allah ne ya sa ya faɗa ka inda gaske yake so muna so ya ce bai buƙatan gumi taimakon gumi bai buƙatan taimakon Ismail Idris bai buƙatan taimakon Bimbas bai buƙatan taimakon Albani bai buƙatan taimakon Usaimin bai buƙatan taimakon Ibn Qayyim al bai buƙatan taimakon zahabi kai ko ibnu taimiyya ma wallahi sai mu ce kai gaskiya amma sai ya bar waɗannan bai yi kwatance da waɗancan ɗin ba sai ya ɗauko waɗanda kowa ya sani duniya ta san su da girma annabi muhammadu to da ya kai kuma san sha'aninka allah haka yake sai ya ce ƙarasa laifinka sai ya ƙarasa kan mai gida manzan allah wannan shine kawai iya maganar ba tawassuli ko istighatha isti'ana duk ba shi muke magana ba kalmar ne ta rainin wayo ke gawa manzon Allah ko annabin ma ko ne a wurin sa ballewa kenan balle wayan nan to shi muke kira gare shi wallahi kalma ce ta ridda zindiƙanci kalma ce ta fita musulunci yan izala ku ji tsoron Allah muna jin mamaki masu cewa alkitabu was sunnatu yau sun bar alkitabu sun sun dauki idi shine alkitabun su shine as-sunnatun su in shirye yuna Allah ka shiryar da su amma shi kan ba zai shirya ba saboda duk mutumin da yake wannan kalmar da wahala ya shirya malbusi Allah kara masa rahama na biyu a wayanda suka zo yan iska da suka zo wajen su yi kokarin su kada ce an kada shi abin mamaki akwai rainin wayo ma jihar Bauchi kullum muna faɗi ba za ka bar jihar Kano ko Maiduguri ko jihar Sokoto ko ta jiha ka zo kana daga yatsar mutumin da ya kalmar ridda kana woni ma gwamnan jihar ba kai waye ni wannan kalmar ta ban mamaki da rishin kunya a dai irin ra'ayi irin nawa da ni ne wallahi ranar sai na sa an kama su in ni ne gwamna wallahi sai na sa an kama su an tattara su an je an yi parking din su da har zuwa karbe su ba a wannan ma rishin kunya ne kai waye zaka zo kana wani ma gwamna ka san gwamnati kuwa shi ba gwamnan da kansa yake bada gwamnati ma ta fi karfin kansa balle wani dan iska balle wani dan karamin alake haka ya bada gwamnatin shi kansa ma kuma haka ne shugaban kasa ne suka tafi prison shugabannin kasa ne aka mukusa su shugaban kasa aka musu walakanci saboda haka muna kira gare su wannan duk shure-shure bai hana mutuwa abu na gaba muna kira zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi mukan har mun fara karaya tsakani da Allah kar siyasa ta shigo ciki wallahi kaura mun zabe ka tsakani da Allah saboda manufofinka na alkhairi wa jihar Bauchi da kuma ganin wayannan yan izalan kaf sun juya maka baya Allahumma illa qalilan minhum masu cin abinci a jiki wasu ma sun karbi kudin miliyoyin kudin kuma sun yake ka amma kusan 90 bisa 100 yan izala ba su yi kaura ba kowa ya sani jihar dai ba ta su bace kawai da wallahi tallahi sun duniya an kai shi makabartan tarihi mu muka ba shi ƙuri'unmu da addu'o'in waliyan Allah wanda mun yarda wali takansu bayan Allah iyayenmu malamanmu ko muka zaɓe shi Allah ya yarda ya yi kayan da ba taɓa san mu irinsa ba to amma har ga Allah gwamnan jihar Bauchi muna tunanin kada abin ne zama kamar siyasa ya za a ce wannan mutumin har yanzu har ma a bashi ya idi a wanda libi tsakani da Allah har ma ya cigaba da ɓaɓato yana maganganun da ya gara to sai yaushe za masa hukunci ai yanzu kan ma an wuce duk abin da abin da yake kan sauran hukunci ne kawai takaddan da suka sa hannu ta isa hukunci shaida dogon wani zance mai a masa hukuncin da ta dace hukuncin da ya dace da irin kalman da ya faɗa muna roƙo mai girma gwamna wallahi mu masu yankan hakika amma tabbas wannan abu muna roƙon kar a yi abin azumin siyasa ba wa an kira gwamna ta ƙasa ko ta sama ko ta tsakiya ko ta dama ko ta haguna ko gaba ko baya wannan duka mu muna mai da shi a matsayin siyasa ne tunda mun ga yadda ka nuna ƙarfinka wajen wani suke so su kawo maka cikas a gwamnatinka wani ma mai sarauta ne ka tumbuke shi wa shi gari ka rada wani saboda ka gwada cewa zai shiga maka hanci da kudundune to ya wanda zai shiga hancin annabi Muhammadu fa me ka masa har yanzu ani abin da ke ban tsoro kenan har ga Allah ni yanzu zuciyata ta hadan kasu kashi biyu sai gani yake kal am'i gaskiya tsakanin da Allah in dai mutumin da yana jin shi mai basara kenan yana jin la sharika lahu amma da ya kawo maka hari a mulkin ka yana kawo maka cikas ka bincika ka zamu yana masa zagon kasa yana maka sabotizing ka ce to bari kai magansa nan take ka cire shi a sarautarsa kuma ka kawo wani kanada sannan kuma suka taru sun bi mutum hamsin ka ajiye su gefe baka jin su ka tsaya da gaske da kuɗi ka dinga ware miliyoyi biliyoyin kuɗi da sojoji da 'yan sanda da addu'a a gida da waje ka tsaya sannan ka koma to lalle ya kamata wanda zagi manzan Allah ka masa fiye da haka tsakani da Allah in dai wayancan maka ji shakkan su ba wanda ana ganin su ne shaidanun jiha wanda suna cewa mu muke daurawa mu muke saukarwa kuma za mu ajiye shi har da cewa bai san zafin sa faduwa bane dan haka za mu yi haba jama'a amma wannan ya taba janabin manzan Allah zaman ana siyasantar da maganar to ni dai na razana amma don Allah mai girma muna gaya maka bisa kauna gare ka in za ka ɗauki mataki a ɗauki mataki takardar suka sa hannu ta isa ma shaida ba wani magana ɓata lokaci me za mu ɓata lokaci akan wannan sun sun yadda to me za a yi kuma wai tukunna musulunci an ce duk wanda ya ɓatanci shehu malam junaidu ga shehunan su malam malam fati shehu malam nasu shehu malam hadi shehu malam burhanuddin ta ina na kace idan mutum ya zagi manzo Allah sai an sake wata mukabala da shi kwarai ta tabbata a an gama ai wannan sa hannun da suka yin gaba shikenan gwamna ba kar a mana hila ai dabara a yanke masa hukunci kawai shine tunda mu bamu da hali mu masa hukunci dan mu ba gwamnati bane Allah ya baka wannan karfin kuma yanzu Allah yana sauraron ka muna kiran ka don Allah yadda ka taka masu mulki wasu ma shekarun sa ya ninka naka ya baka ɗane gare kai ɗane gare su baka girman shekarun su ba baka barazanar su cewa su ne masu siddabaru ba ka ajiye su age suka taba ka baka yadda ba ka ɗauki mataki duk yan siyasa da PDP da ABC wasu ma bunka musu a shirka yi manya manya dan ba su maka daidai ba na baka miliyan kaza baka kyauta ba kai da gaske kuma na tabbata kawara ba don ya tsaye wani ka ba wallahi da ya dungura to kabi ka kwanta ka cire hula ka cire abaya ka zo ka ci addu'a ka addu'a to yayi wanda zaki manzo Allah jihar ka kuma wani mataki zaka dauka kansa to da mu gaskiya ni a wuri na kar abin ya zama kaman wasan yara yau ka taka shekara 65 a duniya ka wuce yaro ko ba gaskiya ba ba wani tsoron za ka ji a duniya ko mun faɗa tun farkon mu wallahi idan kai wannan na rantsi da zatin Allah bauchi ƙara girma za ta yi idon duniya za ka ƙara kima a idon duniya sannan Najeriya za ta yi kima a idon duniya saboda Allah zai ba ta kariya kuma ka jira zama wanka shugaban ƙasa saboda haka ni abin da zan faɗa Allah ya gaya mana Qur'ani lituminu billahi wa rasulihi وتعذروه وتوقروه ورسبي بكرة وأصيلا دون في إيماني دا الله دا أني محمد شي أني محمد ku girmama shi ku darajanta shi ku mutunta shi ku kambama shi shi ko Allah ku masa ibada ko zikiri ko sallah ko duk da ibada safiya da maraice to ya mai girma kaura ka girmama annabi Muhammadu wato shi girmama annabin shi ne girmama Allah eh shine a'a a girmama annabi Muhammadu Allah ne kuma tasbih eh tun da ba dama ka girma manzo Allah baka hada da Allah ba amma kana iya girma Allah ka girma annabi Muhammadu ba irin tauhidin Zulkhuwaisara irin tauhidin Abdullahi dan Ubayy kenan wayannan yan izara suke kawo mana cikin musulunci su in dai za ka kare janibin Allah to annabi Muhammadu ba komai bane kullum aqidan su kenan kuma duk suka samu hadisi ko aya mai nuna girma manzo Allah sai sun bashi walakancin fassara haramcin tawili sai ga eh anan tawili eh ya kare in ka suna bala'i da kai to maganar janibin manzon Allah ne kuma ga sun zakalkale aka annabi to hadisin tawadu'un manzan Allah ne su dauko maka hadisi wanda annabi ke tawadu'u su kakkaca manzan Allah maganganun munana su dauko maka irin wayannan da haka jama'a karshe muna kira zuwa gwamnati wannan abu ban wani wani me za a yi bisa ga zaman da aka yi ranar hudu ga wata ga watan hudu 2023 da kuma shida ga wata malamai kamar haka wane wane da sunansa siginecansa wane-wane da sunansa sani dinsa bangaren duka musulman najeriya a bauchi gaba da sun yadda wannan mutumin ya yi batanci ga janabin annai muhammadu an kula duk zaman da za a yi da haka ni gwamna bisa wa'annan yaddaddun malaman da suka yadda na ba da umarni wannan yankin su hukunci kuma su faɗa da bakin su ga littafan su a karanta me dace kaza ne an yanke masa hukunci shikenan
mu mun yadda a yanke da littafin ibnu taymiya eh afsarin musulu ala shatimin rasuli a dauko ba ka dauko a shifa ma balle a shifa namu ne nasu ne a ga nasu zalla a shifa iya namu ne yawwa eh saboda gumi ya karanta eh su yanzu a yan Eh.
lemu lemuri eh duk sun ba su ba su da ba ruwansu da shi da haka muna yanke hukunci gwamna ni wallahi ba wani kwana-kwana mu gaya masa gaskiya aka maka lamu mu masa gata gwamna ta wannan jalibin bai sani ba wallahi amma a siya a bangaren siyasa ya sani amma wallahi bangaren addini bai sani ba abin da muke ji masa tsoro kusa abin da ke faruwa ne ban yadda cewa wai ana kiransa sama ƙasa ƙarya ne akan gwamnatinsa me yasa ba a kira shi ya janye ba me yasa bangaren gwamnatinsa ba a kira shi ba duk wani kiran da za masa a duniya ƙarya ne Allah ya bashi fawon da ba wanda zai hana shi wannan hukuncin kuma wallahi in yi ba abin da zai faru ba ganduje da ya mai faru ganduji da ya tattaka rufa'i ma gashi nan shashasha ma yayi ko me ya faru taba zazzaki wasa ne amma me ya faru duk ƙasar nan ko Abdul Jabbariya da jama'an da wannan bai da ko aboci na ce baka maka mai muke tare da shi kansila ya ce ba zai ci ba wallahi mu ɗan annabi Muhammadu mu yi tawassuli da manzo Allah mu ce da kansila ce da kansila yayi kamfen da zagin annabi yanda yi mu yi kamfen da maulidi wallahi tallahi haɗe shi za mu yi kansila ba zai kawo maka ba mu in yana musu kuma ya fitar ko ya tsaya takara ko in tsaya takara ni ya fito takara in fito takara anguwanku ne ya gwan muka mai ɗaya muke tare da shi ba wani abu da haka karatu gobe ne za mu ƙara tattaba karatuka amma yau muna kira zuwa gwamnati don Allah don annabi kar a yi zamanto abun a mai da shi siyasa a kare kaza sai an yi kaza ba sai an wani zanga-zanga ba wani ba wani a wai sai an a mu kowa ya zauna ba wani zanga-zangan da za a yi ni ban taɓa ganin sai an yi zanga-zanga sai an yi takardu an riga an kai kowa ya yi bara'a san shaidu ya tabbata ga bakin malumansu Salansu a rubuce to da wannan ne kadai za ka yanke hukunci kuma na ko ba abin da Allah zai maka in banda ƙara girmamawa annabi Muhammadu haba malam Allah ta'ala ya kare manzon Allah janibi manzon Allah ya kare kare shi Allah ya kare girmama manzon Allah saboda a ƙarshe muna gaya ma ɗan uwa musulmi muna yi ne saboda an taɓa manzon Allah kuma kullum suna cewa to ai yanzu yan ɗariƙa za su fito suna kare manzon Allah mu kuma me kenan kullum gulman su kenan ai sun yi mitin kwanan nan wai duk laifin mu muka jawo me ya jawo mana wannan babban su sai su wai su suka jawo rashin adalci yace ya za a yi nasu kullum muna yaɗa laifukan su yau ga nama ya kuskure kuma an a fashi mana in Allah bi shi a tattauna din shi ya kare kansa da haka a cikin su ne wani yake fada mungu ya son a loba shi ne wani mungu a cikin su yana son wancan din dama bai son sa sai ce ku bar shi ya kare kansa mana rashin adalci ne ai wannan mu muka jawo wannan duk abin duk adalci rashin adalci daga gare mu ne me yasa ba ku bar shi ya je ya kare kansa ba kuma in yi ya zai kare kansa da wannan magana mu zai zo gaba yana ce mana wai bai neman taimakon manzo Allah a- a a duniya yake nufi ba lahira ba malamin shafar aka ce kai karka kara inda wani ne ba na bukatar taimakon sa to kafin komi da komi ne ƙarya yake yi kuma lokacin da ya faɗa bai ware ya ce a me ware ba kowa lahira yanzu ne yake da ya ga uwar bari kuma da ya ga uwar bari ma a duniyar ma za mu dawo duniyar ma taimakon waye ce ka faɗa wa manzon Allah wannan kalmar ka kawo mana sahabi guda ɗaya a hausance a gurinmu idan an ce ni ba ana neman taimakon wani to tsakaninka da shi babu babu mutunci ne ba ka ganin sa da mutunci kuma karmakallawa ya kawo mana asar eh ba na so ko ba ka Eh, ganin sa da mutunci ya kawo mana asar don Allah na wani sahabi asar guda ɗaya sahabi dubu ɗari da ashirin da hudu ne suka yi almajiranci wajen manzan Allah wayannan tsinannu guda ɗari uku da sittin da mata ɗari da sittin zuwa da saba'in ɗin nan su yan wutan jihar nan ban da su ya kawo wanda ya taɓa gawa manzan Allah wannan kalma a duniyar ya ce ni a duniya ba na neman taimakonka ya kawo ka karon kalla ga faɗi wani abu eh cewa shi kalmar da amfani da shi ba na so Eh.
daban da ba na nema ba na nema shi ba na so ya ce eh ba da so kaga yayi girman kai ma Allah da manzon kuma sai suka juya maganan wai wai kar ka je kabarin annabi ka ce ga wani ya dame ka annabi kama maganin sa shi muke magana kai Allah ka ji wannan mutumin tawassuli muke magana a'a ba tawassuli ruwan sama da Allah ne ke zubarwa kawai to ka dauka ce ruwan sama ba ka hada da manzon Allah ce dan tsara masa magana duk da ce ko me ka faɗa wa manzon Allah irin wannan janibin wala ka muna kira lalle lalle zaka ji suna kawo hadisan hadisan Imam al-Bukhari Abu Hurairah da ya rawaito cikin mujallaji na uku juz'i na biyar kitab tafsirul Qur'an cewa wa an zai shirka agarabi da annabi ya tara sahabbai me yake cewa ɗan uwan sadudin sa bakai ko ya ma'ashara quraish aw kalmatan nahwaha ishtaru anfusakum la yughni ankum min allahi shay'a wa ya fadima binta muhammadin فلطيفة ويا صفية عمة رسول الله عمة رسول الله ويا عباس بن عبد المطلب ya dinga magana lagunan kan ashe da yazo kana na Fatima wa ya Fatima binta Muhammadin sallallahu alaihi salini min mali ma shiti laguni an kan lashe sai ka kawo wannan hadisin a wannan waƙiyar me kawo wannan hadisin a wannan gurin wai ai to ga Aisha ma lokacin da aka yayi Allah ya wanke ta da ayoyin nan ta ce aka ce ki gode ta ce ni ba zan gode ma annabi ba ma Allah zan gode wa ya ga ya maka tare na annabi ta ja ni Aisha ce ba wannan matarsa ce ba kai ma matan manzon Allah ne wannan duba shi muke magana ba rainin da aka yi wa manzan Allah duk a lokacin eh babanta bai kai mata mari
babanta ne da kai mata mari ta ce saboda Allah shi saukar da ayoyin kai ban zanga ba saukar da ayoyin kai halin fushi ne kuma a lokacin aka maka Allah tana fushi ne kuma kuma Allah ya kawo ayoyi ne masu dimi dimi kai kuma zanga ba saukar da Qur'ani kai kuma ta aka saukar maka yanzu zaka zagi manzan Allah kuma yanzu aka maka Allah ga wata magana da suke faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Na'am.
ai mun riga ai ana fa yanzu yanda bayi nan sallallahu alaihi wasallam waye zai amfana da shi a yanzu a'udhu to billah maganar shine kai kana nan da aka saukar da musulunci kake amfana da musuluncin da yazo da shi yanzu me shi Ibrahim fara cikin fira da tafsiri yake cewa alqur'ani da annabi yace darajar manzon Allah yadda annabi yana raye za ka gaya masa magana ka zama musulmi kai imani da shi aka in ka gaya masa magana kai ridda haka yanzu ma ba bambanci Qur'ani yadda za ka yi imani da shi yana sauka tun annabi ya ce man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra ala qira'ati ibn ummi abd haka ne to a lokacin yadda za ka imani Qur'ani yanzu ma kazalika in kai imani da shi ba canji a sanda za ka yi izgilanci wa ƙur'ani wala gawafi alakun taglibuna yanzu ma kazalika da aka ce in an zo kan ƙwani wa an situ fastami'u lahu wa an situ alakun turhamuna din banda yanzu jama'a to shi ba yake cewa ƙur'ani da annabi su har abada kimar su da darajar su duka ɗaya ce yadda zaka wulakanta annabi zamanin sa Allah ya kona ka yanzu ma kazalika da haka in ya isa yanzu tunda ba sahabi bane ya bar musulunci annabi ya mana gata ga masallacin nan an gina annabi ne ce a gina masallaci annabi ne ce mu yi sallah annabi ne ce mu yi zumunta annabi ne ce mimbarin nan mimbarin annabi.
mimbari gashi nan annabi ne ce ai mimbari duk abin da za ka yi ga rayuwar mu ta musulunci mai kyau aure kasuwanci halal da haram ka ce ba ba ka son taimako ne wannan ba taimako ba ne in yace ba taimako ba shi aure sa me yake nufi da taimako ya so ya fake da taimako wato ku- maye kuɗi ko shawarin taimako kina ba shi kuɗi to wallahi annabi na bayarwa wallahi annabi na bada kuɗi sun karanta annabi wai da ufa talib wal maghlub sai suka je da shi kan manzon la ilaha illallah banda la'ananni wai bai da kosi la ilaha illallah amani wa atani fa
saboda haka muna gaya musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana su yi su sonar min tashi ya ta hauka dan Allah gwamnati har kika bar shi yayi idi a filinki kika bar shi yana gantsara magana wa mutane kika bar shi ya ci mutuncin mutane yayi laifin kuma sai juya laifin ya mayar kan masu eh hadisin nan ya tabbata albaghuna bi qura'il aiba suna nema masu marasa laifi laifi bayan kowa ya san su masu laifi almashaquna bin namima ko ba su bane albaguna bi burahil aiba Allah ta'ala ya mana maganin su Allah samu cika da imani Allah kai mu gobe muna masallacin mu kamar da Shawal Fati ya faɗa gobe muna kasan gulman mu kaɗan da kin gina aljabiu mai angale za mu yi karatu insha Allah ta'ala muna ga mu kowa da kowa nan ma za mu sake saukar da zango daga nan kuma sai a ga sai ina sai ina mu dai roƙon mu kar abu ya zama kamar siyasa don Allah ba sai an ci a fito a yi zanga zanga dan a gane an yi fushi ba fushi kan kowa ya fushi da haka gwamnati ke dauki mataki kawai yadda kika dauki mataki akan mulkin ki kika sa jami'an tsaro na ciki da na waje su wa suke muke zagon kasa kika yi iya kokarin ki da tare da mu da addu'o'i da ƙuri'a da tsayuwa aka yi magani to wannan kan gashi ya fito fili yan uwan sun ce yayi ba daidai ba ga takaddan gwallaga ga kalmomin su da iyan su ga wasu yan zalama da ba su bauci ma sun yi maganganu sai yanke hukunci kawai wani shine malam shi da sun ce ai a tattauna ma shi abin da bai so sai an sake mai zagin annabin ne shi kuma bai so dabbar nan ai wasu daga shi sun ce ba su yadda ba eh kadiriyan ma wasu wasu suka ce ba su yadda ba haka amma bai hana ba bai hana ba kuma cewa ba su yadda ba ranka dai mai girma gwamna ba ruwanka da wannan tun da takardar su ta yarda su ne su saboda kare yaron su to tun daga takardar su da ita zai hukunci takaddansu da maganganunmu shi kenan ga maganganun hilakus zikiri sun tura takadda ga na kowa ga tasu shi kenan ana ba an ce kowa sai ya yadda ba hukunci akan man janibi manzo Allah ba sai kowa ya yadda ba inda sai kowa ya yadda ne kan ai kotu ba kowa ne ke yadda ba shi wanda aka yi masa hukunci bai yadda ba ba da lauyan ma bai yadda ba to saboda haka ba dole bane sai an tsaya ana wani abu ni ban ga ba za a wani tattaunawa kai ba an riga an wuce wurin Allah ya kiyaye subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin
الله أكبر الله أكبر mun saurari jawabai daga bakin sheik ahmad isa jaja jarumin ma'aiki mai jangwalo aiki ga jajayen marasa kunya Allah ya saka maka da alkhairi a lokaci ya yi sabila da karatun ma ba mu fara shi da wuri ba to alhamdulillahi miskul kitam shine sako na ƙarshe jama'a ba gudu ba ja da baya wannan abin da muka ɗauko ba mu san ran da damu kare ba duk lokacin da aka kira ku kawai ku yi gangami ku zo kawai duk lokacin da aka ce ku zo to kawai ku fito ku zo da mu iya kiran wa'azi ko da safa ko da rana ko da yamma ko da daddare mu yanzu ba mu ga ta zama ba wallahi ba mu ga ta zama ba ba mu da kwanciyar hankali sai an yi intisari ga manzon Allah a jihar Bauchi saboda dattawanmu suna kwance shehunanmu suna kwance kakaninmu suna kwance mu ma ba mu san ko abaucin za mu kwanta ba ya zama an yi wannan fitsarin ga sayidina rasulullahi babu wani matakin da aka ɗauka to lallai mu ma muna da alhaki a kanmu mu yi iya ƙoƙari mu sauke nauyin da yake kanmu muna kira zuwa ga his excellency sanata bala abdulkadir kauran bauchi muna roƙonka muna magiya da ka duba girman annabi ka duba martaban annabi da mun san kana neman taimakonsa yana da kima a gurinka kana neman cetonsa kana son ya taimake ka gobe kiyama to ka nuna annabi ya isa ranar maulidin shi a stadium first lady matan gwamna abinda ta ce ta ce ina neman saboda albarkan wanda aka yi taron nan dai matan gamna matan gamna ta tashi lokacin da suka je gurin maulidin Sheikh Tahir ta ce ina neman alfarman wanda aka yi wannan taro domin sa jama'a ku zaɓi mijina kuma Allah ya mayar da mijina ƙauren bauchi ka ci alfarman annabi kuma wallahi mun san a gurinka annabi yana da kima kauran bauchi wannan bawan Allah ya zazzagi masu mutunci ya cutar da masu mutunci ba mu taba fitowa mun nuna kokenmu ba babu irin cin mutuncin da bai yi wa magabata da manya da masu mutunci da masu kima ba ba ma a iya ɗariƙa ba a ko'ina ba wani mutum mai mutunci wannan mutum wani shaiɗani ne da ya bayyana wanda ta wani ɓangare ma in ka bibiye shi da kaga kamar yana da awan annabta sabila da shi a yanzu duk wanda bai yi irin abin da yake yi ba a gurinsa shi arne ne duk wanda shi ne kawai yake yin daidai a duniya to ya kai ga gatsalinsa da rashin mutuncinsa ya kai ga zai yi rashin kunya wa manzan Allah ya yi batanci ga manzan Allah don haka muna kira ga gwamna sanata abdulkadir kauran bauchi ka duba wannan al'amari kamar yadda izala reshen bakin kura da gwallaga da ko'ina da farkon zama suka tabbatar da sa hannu to a yi amfani da wannan dama a nuna wa mutane annabi muhammadu yana da kima kar a ba da dama wani ya zo ya daɗa samun kofan da zai yi ɓatanci wa manzon allah irin wannan dan allah dan allah dan allah muna kira kuma ga duk manyan jihar bauchi su saka baki cikin wannan magana kada ku yi da hukuma kada ku yi shiru a taba manzan Allah kada ku yi shiru a taba manzan Allah wannan shine kiran mu daga ƙarshe hukumomi na Kano mun san kuna iya kokarin ku kuma alhamdulillah Allah ya taimake ku akan wannan kokari mu mun san Kano babu wanda ya sai taba manzan Allah ya kwana lafiya mun san a Kano in kin dauke in kin dauki hukunci ma kin sassauta masa ne in kuka bar su ma al'umman Kano mun san ba za su basu ba dan al'umman Kano mun san su da manzon Allah amma mun fi son gwamnatin ke ki nuna ma al'umma annabi yana da kima muna kira zuwa ga gwamnatin Kano waɗannan yara da suka zo suka koyi batancin annabin nan abauci suka koma da shi a kamo su a hukunta su a nuna wa mutane annabi yana da daraja kuma a nuna wa mutane abun ba kabilanci bane da bambanci yanda aka yi ma wani to su ma a yi musu muna kira zuwa ga wannan da babban murya kuma al- a ƙarshe muna roƙon Allah Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a Bauchi Allah ya ɗaukaka Bauchi Allah ya kawo mana shugabanni na gari ƙauren Bauchi Allah ya taimake shi akan wannan aiki Idrisu dutsen tanshi Allah ya wulakanta shi Idrisu dutsen tanshi Allah ya tozarta shi Idrisu dutsen tanshi Allah ya masa mummunan ƙarshe Idrisu dutsen tanshi Allah ya saukar masa bala'in adawa da samudawa Idrisu dutsen tanshi Allah ya yanka shi da zartan da mala'iku suke daukar rai da shi Idrisu dutsen tanshi Allah ya babbake shi da wutan da yafi jahannama Idrisu ya cutar da ma'aikin Allah to ya Allah ka masa azaba na wulakantarwa innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum azaban muhina Allah shi yana addu'a yana cewa mu fito mu da shi mu yi tsineniya to ai shi ya riga ya gama Allah ya tsine masa Allah ya riga ya tsine masa Allah ya riga ya tsine masa tsinuwan ya cutar da wallahi tallahi idrisu idan mubahala ya kama babu wanda ba zai yi mubahala akan wannan mutumin ya yi zagi ma annabi wanda kafirai ma ba su yi ma manzon Allah ba kafirai ma ba su yi wa manzon Allah ba kafirai ma ba su yi wa manzon Allah wannan kafirai ma sun yarda annabi Muhammadu mutum ne mai daraja yana da amfani a a ƙarshe sun neme shi sun neme shi akun karimun wabnu akin karim amma a gurin su ma in an faɗa ma annabi wannan sai su ce an ɗaukaka shi ai alkarimu ibnu alkarimu ibnu alkarimi kan ai yusuf ne kaza kaza kaza kaza azin da su ce kenan to Allah ubangiji ya gyara mana kuma Allah ubangiji ya bamu nasara albarkan manzon Allah gobe da akwai gagarumin taro jibi ma akwai gata ma akwai citta ma akwai babu ranan gamawa ba ranan gamawa insha Allah malam Muhammad Rabi'u daga ƙarshe kai za ka rufe mana wannan taro da addu'a insha Allahu a sai mu sai mu tashi na'ibin wannan masallaci bismillah bismillah duka a hannunka addu'a
fatiha daya salatul fatiha uku tabbat ya da kafa daya alamtar kafa daya Allah tsine masa akan wanda yake da shi fatiha da salatul fatih bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka أحارب أدائي بسيفك قحار يا رب يا رب يا الله جبار مهيمن يا مالك الكون جبار فدمر جميع الإداء بالقهر درار لطيف لطيف لنا لطيفنا أخيار لطف عموما خصوصا يا نوار عليم صبور بالعباد غفار رحيم ومؤدي للخلائق يسار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا سيدي يا رسول الله توسلنا بجاهك فإن جاهك عند الله عظيم وواجب على كل من نودي باسمك أن يجيب وأنت أحق بالإجابة يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله